cewa wai girgije ya kan yana biyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ina ya tafi girgije yana kansa ba gaskiya bane ba gaskiya bane kun ji tambaya hadiri wai duk inda manzon Allah ya je wai hadiri yana masa rumfa ƙarya ne ƙarya ne yayayen yan bid'a ne idan girgije ya masa rumfa me yasa da ya je yaki rana ta buge shari zo gindin bishiya ya zauna har ma wani kafiri ya zo dauke takwabinsa ko ba gaba ne ko da ke su ba ma ba ma maza suka ce alina bi dalil shi ma haka yake wai duk da yake daga Allah turo hadiri yana masa inuwa ba rana baya jin rana wani ma ya ce wai maza Allah ya ce wai maza Allah bai da inuwa ma bai da inuwa baya ba gari inuwansa wani mansur ne na kadori shi ya faɗa shi mansur yana da biyo diyo ne wai ba gari inuwa sa ba inuwa ina kai ka da yan bidiya su ka wai saboda hasken sa a'udhu billahi samil alim من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم بركة من دكسا سوى ديدي وانا اللوكسي دومين قبات الدكاراتو وانا مكي وصونا جاهلي أبركة دا الله wannan karatu kamar yadda 'yan uwa suke sauraron mu a daidai wannan lokaci yau shine zama na biyu wanda muke gabatarwa a wannan shafi mai suna nasir Shakado Musa wanda yake da mazauni a Facebook da kuma sauran wajaje da za a duba maybe a YouTube da sauransu. Kamar kullum yau za mu tashi a inda muka tsaya game da raddin da muke yi wa Dr. Jaki, Dr. Jahili, wanda Hausawa suna ce wai jahili ya ci ya more. To amma a nan muka ce jahili ba za ka more ba sai dai mu more maka domin ka tsallako kan layi da ka soki shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar ko da yaushe ba ma yin kwan mu sai da zakara kasancewar wannan mutumi yana cutar da masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa ya ga irin abin da ya na cutarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta yanda yake sukan annabi da sukan haihuwar manzon Allah da sukan mu'jizozi irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba don komai ba da sunan cewa na ƙarajin kare sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan babban matsala ce wacce tsayuwarta kawai shine idan har a duniya ɗin ya yi irin abin da zai na jahilci mu kuma gwargwadon abin da ubangiji ya bamu na dalilai za mu zo mu bi ta kansa tare da tirela mai ƙarfin gaske to anan abin da muka kwan mun danna muryar wannan mutumin kasurgumin jahili domin ya yi maganganu a kan zatin manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ta yadda har yake magana yake cewa an tambaye shi shin girgije yana yin inuwa wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa sallam sai ya ce a'a ya ce abin da rana ma yana masa duka wannan kalmar ya ɗaga min hankali ka gaya wa ma'aiki wannan mummunan lafazi na su'ul adabi ga janibin manzan Allah. sannan kuma sai ya fake da cewa dukan ranar ma wai sunna ne yake kare sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to irin wannan fakewa da sunnan annabi din ayi suka ga jarabin manzon Allah an sani mun yi alkawari cewa ba za mu bari ba duk wanda suka bibiye mu a karatuttukan da ya gabata mun zo da dalilai wanda suke masu karfin gaske mun tabbatar da cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallama hujjoji sun bayyana daga bakinsa annabi ya ce inuwa yana bina mun zo da hadisin al-Imam al-Bukhari wanda ya tabbatar mun zo da hadisin al-Imam Muslim mun zo da hadisin al-Imam Ibn Khuzaima mun zo da hadisai wanda Imam Hakim ya rawaita Imam al-Baihaqi ya rawaita Abu Nu'aym ya rawaita wanda yau karatun mu insha Allah zai zo da wani sabon dalilai da sabon bincike akan wannan matsalar dalilin da yasa muke cewa jahili a barka da Allah wato mas'ala ce da ta shafi janabin manzon Allah kuma wannan jahilin ya jima ya ɗau shekaru na cutar da mabiya annabi masoya manzan Allah akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to amma binciken mu ya kai ga cewa yau za mu tsaya a matsayin wato wahabiyya ga baki daya wahabiyya ga baki daya a ina ne suka dauko da Allah kudin su mana wahabiyya ga baki daya a ina ne suka samu wannan mas'alar yaya aka yi suka kakkasu wane ne farkon rifinsu wanda ya fara bauɗewa wa al'umman musulmi har aka jira akan wannan matsalar to mutum na farko kamar yadda na faɗa shine a karatunmu na yi iya bincike wannan jahilcin a ina ne shi jahili a bakka da Allah ya samo shi sai muka bincika sai muka ga ashe wato wani irin zamewa ne da ibn taymiya yayi a wannan zamiyar da shi ibn taymiya yayi din kawai shi kuma sai ya ɗauko zamiyar sai ya ƙara gyara ta da jahilcinsa sai ya zo ya kawo ta wa mutane a matsayin cewa hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallama mun fara ardin maganan ibn taymiya kamar yadda yau mawqifin wahabiyya akan wannan mu'jizar manzon Allah ya kasu kashi uku ne mawqifi na farko akwai wanda suka tafi suka tsaya akan maganan ibn taymiya al-harrani mawqifi na biyu akwai wanda suka tafi suka tsaya akan da suka ce su sun yi baran-baran da maganin ibn taimiyya sun yi baran-baran da maganin al'imamu zahabi sun koma sun yi riko da maganin albani to wannan maganan da mawkifin da wa'innan suka ɗauka da wa'innan suka ɗauka da wanda suke kan maganin ibn taimiyya da wanda suke kan al'imamu zahabi irin su ɗanɗawi dukka wa'innan suna kan mummunan kuskure za mu kuma biya maganganun su tukunna mu zo da shi wanda suke gwamma-gwamma su ne wanda suke kan maganin albani shi albani ya yi kusan adalci a wannan matsalar amma shi ma duk da haka ya zame kasancewar ba shi da shehin da ke jagorarsa a cikin hadarin manzan Allah sai da ya zame kuma mun bi wannan zamewansa mun ɗaura wannan karayar to amma abin da yake anan yau za mu tashi yan uwa shine wannan maganan ibn taymiya shi ya fara faɗi a cikin littafinsa mai suna al-jawab sahih liman baddala din al-masih wanda mun faɗi a wannan littafin mujalladi na shida shafi na ɗari uku da arba'in wanda matba'an darul asimiya ko kuma darul asima a saudiya suka buga wannan littafi sannan kuma ɗaba'i na biyu kuma abin mamaki a cikin wannan littafin menene ibn taymiya ke cewa ibn taymiya yana faɗi game da mu'ujizar manzon Allah ya jero wasu mu'ujizozi ba mu'ujiza guda ɗaya ba mu'ujiza kaza mu'ujiza kaza duk ya karyata su amma abin da yasa yau muhallin shahid mu mu'ujizan nan ne kwaya ɗaya tattukun ne mun tabbatar da ita za mu tsallaka gaba za mu yi ta bin jahili a barka da Allah a cikin maganar mu'ujizozin manzon Allah da yake karyatawa da sunan cewa wai shi yana yaƙi da yan bid'a ne da sunan cewa wai shi yana tabbatar da sunna ne amma a cikin jahilcinsa ne bai san abin da yake faɗi ba da ya san abin da yake faɗi cewa da ya san cewa ayan nan da Allah yake faɗi malahum bizalika min ilmin wa inhum illa yakhrusun lalle bai da wani ilmi akan wannan abin illa ƙarya yake da kirdado da kintato to amma abin da zamu tabbatar anan shine ibn taymiya a cikin wannan littafi mujallali na shida shafi na 340 yayi tsayin magana game da mu'jizozin annabi wanda duka ya dinga jera su sardan yace kaza an ce mu'jizan manzo Allah ne ƙarya ne kaza an ce muzar manzo Allah ne ƙarya ne kaza an ce muzar manzo Allah ne ƙarya ne sai ya duro kai shi yasa za ku ji ce wa kazalika ma yanqulu kasirun min ahli al daga cikin abin da ƙarya ne ake ce muzar manzon Allah ne abin da jahilai suke tsiroitowa mislu ko kuma kace misla ma yaj'alunahu min mu'jizati ar-rasul aw ghairihi kamar abin da ake faɗi a ce mu'jizan annabi ne ko kuma waninsa daga cikin su zai ce wala yujadu manqulan inda ahli ilmi ba a taba samu a wajen malamai ba sun rawaito bi ahwalihi wanda suka san rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal yukazzibuna naqilahu hasali malamai ma suna karyata duk wanda ya rawaito shi ne inji ibn taymiya misal qawli kaseer min al-amma kaman misalin magana mutane da yawa amma wangari suna yin wani irin magana menene amma suke cewa innal gamama kana yuzilluhu da'iman cewa a ce girgije na yi wa manzon Allah inuwa a kowane lokaci inji ibn taymiya ya ce wannan maganar ba magana bane na ilimi to anan abin da za ku kula shine ibn taymiya tun daga tasowarsa ya fara aje kafa ya fara zamewa zamiya biyu zamewa na farko yake cewa wa kadhalika ma yanquluhu kathirun min ahli jahl cewa inuwa yana bin manzon Allah yace jahilai ne suke faɗi bai ce malamai ba wanda mu kuma nan damu zo mu kawo shin jahilai ne suke faɗi ko kuma malamai ne suke faɗi anan ya jingina mu'jizar manzon Allah hakaito ta ga jahilai na farko kenan abu na biyu ibn taymiya da ya sake cewa sai ke cewa قول كثير من العامة إن الجمامة كان يذله دائما wai da yawan mutane suna cewa ko yaushe inuwa girgije yana inuwa manzon Allah wannan ma sai sake janta a bracket sai ibn tamiya sai ke cewa fa hadha la yujadu fi shay'in min kutubil muslimina al ma'rufa ba a taba samu a cikin kowane irin littattafan malamai na musulmi wanda aka sani ba babu yanda aka rawaito cewa inuwa yana girgije wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mataki na uku na hudu kenan na zamewar ibn taymiya kan wannan matsalar budan bakin sa sai sake cewa inda ulama'ihim ba a same shi a wajen malaman musulunci ba wala naqalahu alimun min ulama'ihim wani malami da taɓa rawaitowa bal huwa kadhibun ƙarya ne ma indahum a wajen malamai idan an ce girgije na manzo Allah inuwa to ƙarya ne kawai a wajen malamai sai ce wa in kana kasiran minan nasi yanquluhu duk da cewa kasirun minan nasi wa in kana kasirun minan nasi duk da cewa da yawan mutane suna rawaitowa girgije na yi wa manzon Allah inuwa in ji ibn taymiya sai ce wa inna ma nuqila sai ce wannan labarai ne kawai amma abin da ya fi tabbata to anan kuma zai sake turjiya shi yasa nace kare yadda yayi a gude kawai layi da layi uku ba amma kare yadda yayi yayi karaya sun fi karaya bakwai sai yake cewa duk da cewa wasu ne suke rawaitowa amma shi ma abin da ya tabbata lokila annal gama mata azallatuhu lallai an rawaito cewa girgije tana yi wa manzon Allah inuwa amma sai kawo bisiga na wato an ta masa inuwa ne ta yi wa annabi inuwa ne lamma kana sagiran lokacin annabi na kankani ne kawai girgije ta yi manzan Allah inuwa in ji ibn taymiya fa qadima ma ammihi ila sham lokacin annabi zai tafi sham tare da dan uwansa baffansa kenan wato rafaninsa a Hausa yan Ghana lokacin manzan Allah zai tafi da baffansa sham a lokacin ne wai girgije ya manzan Allah inuwa in ji ibn taymiya tajiran wara'ahu bahirar rahib kuma a lokacin ne bahira ar-rahib bahira mai bautan Allah ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da wannan inuwa to duk da ku ji abin mamaki ibn taymiya ya kawo wannan hadisi sahihin hadisi hadisi ne wanda ke ingantacce na abdullahi ibn abbas wanda mun kawo ruwayoyin sa jiya amma da ya kawo me ibn taymiya ya faɗa sai ce wa ma'a haza duk da an tabbatar da ruwaya daga annabi ga abin da ya tabbata girgije da amsa inuwa fa haza la yujzamu bi sihhatihi mu ba za mu yadda ana faɗin wannan maganar ba duk wanda ya ce haka ya faru wannan yayi kuskure la yujzamu bi sihhatihi ba ingantacce bane wannan magana na farko wanda wahabiya shi kai kenan wanda wannan maganan karaya ce za mu biyo karayar ta a hankali insha Allah magana na biyu wanda wahabiya shi kai shine maganan al-Imam az-Zahabi al-Imam az-Zahabi ya rike wannan mas'alar duk da kafin in shiga magana akan Imam az-Zahabi Imam az-Zahabi ya yi kokari wajen ba wa ma'aiki kariya a wasu matsaloli kamar matsalar ziyarar manzon Allah al-Imam az-Zahabi duk da almajirin mutaniya ne ya bauɗe ya ce ban yadda da kai ba amma a nan matsalar zamiya ta ɗebe shi don kare ibn tamiya shi kuma bari ku ji abin da yi imam zahabi da ya zo a cikin littafinsa mai suna tarihul islami wa wafiyati mashahiri wa wafiyati mashahiri wal alam tarihul islami wa wafiyatu mashahiri wal alam wato tarihi na musulmi na musulunci kai da kuma labaran mutuwan wanda suka shahara da manya-manyan mutane na duniya to anan a wannan littafin wanda darul kutub al-arabi suka buga a garin lubnan beirut mujalladi na ɗaya shafi na hamsin da bakwai wanda shi an buga wannan littafin ne a 1987 wanda matba'a na farko wanda ta hakikin doktor umar abdulsalam wanda ya rubuta hakikin wannan littafin me yake faɗi a mujalladi na farko shafi na hamsin da bakwai da ya zo kan mu'ujizar manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan mu'ujizar na cewa girgije yanayi inuwa wa annabi Muhammadu to al-Imam Zabi bari ku ji irin tambayoyin da yi saboda in ka sha gubar kiyayya ba za ka san lokacin da tana amai a jikinka ba ko da baka sani ba to anan ma yayi tumbudin wannan gubar kiyayyar bai san yayi ba menene Imam Zabi yake cewa yana cewa wa rawahu nasu mutane sun rawaita hadisin nan wa hasanahu Tirmidhi al-Imam Tirmidhi ya ce hadisin hasani ne ma'ana hadisin hasani ne duk da al-Imam Tirmidhi da yazo da ya kawo hadisin hasanin garib to amma shi anan sai sai wa hasanahu tirmizi al-imam tirmizi ya ce hadisin sahihi ne sai yake cewa wa huwa hadisun munkarun jiddan hadisin cewa girgije ya bi manzon Allah hadisi ne munkari makuran munkari ma'ana hadisi ne wanda ba ma son shi ko kadan inji inji al-imam zahabi wa aina kana abubakar yaya akai abubakar ya zo a wannan lokacin domin akwai wani kongoba baya za mu zo mu karanta a hadisin kamar yadda mun yi shi a baya to amma akwai ruwayan karshen ruwayan an ce manzon Allah yana tare da Sayyidina Abubakar da Bilal to sai Imam Zahabi sai ya bar mas'alar mu'jizar Annabi sai ya koma wayo sai ya je ya rike wani karshen hadisi wanda yana ganin akwai magana da zai iya fashewa akai to menene al-Imam Zahabi yake cewa ha Imam Zahabi yake cewa wannan hadisin munkarun jiddan hadisi ne abun ki kwarai da gaske in ji al-Imam Zahabi bayan al-imam zabi ya faɗa sai ya ce wa aina kana abubakar wa kana ibnu ashar sinin fa innahu asgar min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abubakar ya fi kankantan shekaru da annabi bi sanataini wani annabi ya bawa sayyidina abubakar shekara biyu da rabi sai yake cewa wannan hujja ne da ke nuna cewa hadisin nan na ƙarya ne wa aina kana bilal fi hadha alwaqt ina yaya aka yi bilal har ya zamo a lokacin shi ma inuwa ta masa girgije hadisin sham kenan yake so ya magana akai sai ce fa inna ababakar lam yasharhi illa ba'da al-mab'ati wa lam yakun wulida ba'd sai to aidan fa idza kana alayhi ghamamatun tuzilluhu sai al-imam az-zahabi ya wani kawo hankalinsa ya auna ta da annabi sai ya ce idan aka ce girgije yana hawa saman ma'aiki na yi wa annabi inuwa in ji al-imam zahabi yake cewa idan an faɗi haka kaifa yutasawwar to yaya za mu iya kwatantawa a hankalinmu in dai girgije yana yi wa annabi inuwa an yamila fai'u shadara inuwan bishiyan da annabi ya zo na karkashin ta to ta yaya kuma inuwan ta karkata ta bar bishiyan ne girgijen annabi ya tsaya ko ko girgijen annabi ne ya tsaya ita kuma inuwan bishiyan ta tafi ko ko inuwan annabi ne ya tafi girgijen annabi ne ya tafi ita kuma inuwan bishiyan ta tsaya wai yana so yi tambaya yaya in an ce inuwa girgije yayi wa manzon Allah inuwa to ta yaya ne za a iya hada masa wannan in ji al-Imam Zahabi to amma anan duk da kamar yadda na gaya muku dan ya ardin maganganu ne da na malamai da na jahili da malamai abin da suka faɗa da shi jahili a barka da Allah menene ya faɗa sannan idan na tabbatar da maganganun zan kuma juya baya da akala in ɗauko warwarar wa'innan zantuttukan wanda wahabiya a kansa suke sai yake cewa in ji shi wato al'imamun zahabi sai ce bayan da za a yi a gaya manzo Allah nan li'anna zillal gamama yu'dimu fai ash-shajara domin inda gaske inuwa yana yi wa manzon Allah girgije na annabi inuwa in ji al'imamu zahabi yace to dole ne ya zamto ita bishiyan inuwanta ya kaɗe a ga ganyen ga ganye amma babu inuwa wannan wai yana kawo a kwakwalwansa ne inda shi ne Allah da gayen da zai kenan amma idan ba kai ne Allah ba ta yaya za ka yi wa'innan tambayoyin ai baka da wani hanya la ma da laka wannan aikin Allah ne a bashi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan al-Imam Zabiri wannan tambayan sai ke cewa walam walam nara annabi sallallahu alaihi wasallam zakkar aba talibin qattu bi qawli rahib in kuma da gaskiya hadisin bai inganta yaya aka yi manzon Allah bai ta ma bai taɓa ce masa ka tuna lokacin da zo na a gindin bishiya kaza kaza ba in ji imamu zahabi in annabi bai wannan ba to labarin ƙarya ne wannan dalilin al'imamu zahabi kenan wanda dalili ne gurguwar dalili to magana na uku wanda ita ce mai sauki kuma ita ce mai dan kyau amma kuma ita ma akwai karairaya a ciki al'imamu albani nasiruddin albani wanda aka sani shahararren malamin nan wanda bai da malami a sanin hadisi amma kuma wanda yana da kokarin rubutu akan hadisi ya dauko wannan ya rubuta ya kwafa na wannan ya hada na wancan to imamu albani anan yayi kokari nasiruddin albani bature idan nace albani kamar yadda kullun nake faɗi ba na nufin albanin zaria ina nufin albanin albeli ya kasan turawa wannan yasa albani anan yayi kokari shi ko a ina ne albani kokarin nan albani ya rubuta wani mujalla wani wato wani kalima da ya rubuta a cikin littafin ya yi wani rubutu wanda ya raddi wa ibn taimiyya ya yi raddi wa al'imamu zahabi ya musu raddi akan cewa ƙarya kuke yi mu'ujizan manzan Allah ne in wannan ya tabbata ya yi iya ƙoƙari wanda a nan abin da ya sa na zo da maganan albani da na isa na ɗauko na raddanci wannan jahili ɗin wanda yake sukan manzan Allah da gangan to amma ba zan ɗauki maganan wannan ba maganan albani da ita zan masa bulala yau albani zai zane ibn taymiya da hujja sannan ya biya zane imamu zahabi wannan kuma jahilin bauchi zai bi ne ya masa kabari ya shafe shi saboda me yasa jahili ne kuntun kurmin jahili wanda bai san jahilcin yake yi ba amma kuma yana da awar cewa shine malami yafi kowa ilimi wanda inda za ku sauke sauraron maganansa za mu biyo maganansa sannan mu zo mu danna albani a rubuce mu danna kansa ya dinga maganganu me albani ke faɗi albani ya yi raddi wa ibn taimiyya ya yi raddi wa al'imamu zahabi akan mas'alar cewa girgije baya bin manzon Allah me ya ce albani ya faɗa cikin littafin sa wanda in mun zo kai rami hadithul gamama lahu aslun asil sunan ma littafin ko ko sunan rubutun makalarsa hadisin girgije na bin manzon Allah ya ce wannan hadisi ne mai inganci wanda ya tabata inganci karya yake inji albani inji albani amma bari mu koma baya to a cikin albani ya yi iya kokari ya yi dabdala wajen ya ga ya kara wannan hadisin adan na yaba masa da gaske to amma matsalar albani duk da ya zo da hadisin sai Allah ya shafe basirarsa sai yake yin wasu maganganu wanda wannan maganar na sa su a babin da zan yi raddi da su shine sai ne ke cewa sai ke ce ala annahu yanbaghi Allah nan sa yace bayan yayi rushe ibn taymiya ya rushe al-imam zahabi sai kuma cutar ta kama shi sai yace ya kamata kada mu manta annahu laysa fi hadhihi al-qissa a cikin sababa annal gamamata kanat tazulluhu da'iman ba a fara wuce cewa fa ko ina ne in annabi ya je girgije yake bin sa ba shi bambancin sa ibn taymiya da imamu zahabi imamu zahabi ya karyata magana ibn taymiya shi kuma ya kawo maganan sai ya soki maganan ya saka mai wuka shi kuma albani da ya zo sai ya inganta magana amma sai ya kuma rushe ma'anan magana me dalili sai imamu zahabi yake cewa ai shi albani kenan afwan sai yake cewa aina ma sara ba ko ina ne in annabi ya tafi girgije yake bin shi ba wa aina ma nazala ba ko ina ne idan annabi ya sauka girgije yake bin shi ba fa inna hadha batilun qat'an yace wannan ƙarya ne in an ce ko ina ne shi bai da ya ja baya amma ya yadda girgije lokaci lokaci na bin manzon Allah in ji albani sai yace cewa fa hunaka ahadithun kafira akwai kuma hadisai rubdugu da yawa ya sake koma zai martani sahihatun ingantattu ne tusrihu bi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yasjudu bi shajari bi shajarati sun tabbatar da cewa manzan Allah yakan je jikin bishiya ya nemi inuwa sani da ya sha zafin rana in ji albani wannan maganan albani na so in ga hadisin da ya gani akan wannan da ya ce hadisin a hadis kasira wanda annabi zai ji zafi tukunna ya fita da gudu ya je gindin bishiya wannan maganan da za mu nemi wannan maganar wal kuma akan buga wa ma'aiki tanti dan ya gudu wa zafin rana in ji albani wa gairi hada makamantan wannan wa inna ma waqa'at hadhihi al-mu'jiza fi khuruji ila sham yace wannan mu'jizan so ɗaya ne kawai ta faru shine lokacin da manzon Allah zai ji sham na ce ma wannan albani kai ma a wannan maganan ka akwai karaya ɗaiɗai karaya guda hudu karaya na farko da albani yayi anan albani ya ce wannan maganan a wannan riwayar da aka rawaito ba a ce ko ina annabi ne yake nan inuwa take bin sa ba wannan maganan karaya ce magana nabi dai sake cewa wai ba kuma ko ina ne annabi idan ya tafi girgije zai bi shi ba a'a waje ɗaya ne kawai so ɗaya faru wannan ma karaya ne na biyu albani ya sake cewa annabi yana zuwa ya nemi bishiya dan ya nemi inuwa saboda ya ji zafin rana wannan karaya ce ta uku magana na hudu da shine sai ke cewa wannan abin so ɗaya ya faru a rayuwar manzon Allah na ce haba albani kai da kake malamin hadisi sai kace ba karanta bukhari ba to anan yan uwa wannan magana kenan na malaman izala wahabiyya masu ce su ne ahlus sunna salafiyya ibnu taymiya imam zahabi albani amma maganan jahili jahili da ya zo kan nan sai ya ɗauko na ibn taimiyya ya ɗauko na imamu zahabi ya ɗauko na albani sai ya tsane dukkanin cutar cikin maganin ya zuka sai ya ƙara da cutar da ke cikin cikinsa sai ya fesa wa almajiransa shi yasa da za ku ji abin da yake faɗi shi da ya tashi rashin mutuncin shi da rashin kunyarsa maganarsa ba na son ni na faɗe ta da harshe na amma bari ku ji maganarsa yadda yake faɗi a kansa na
da gaske ne cewa girgije yakan yana biyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ina ya tafi girgije yana kansa ba gaskiya bane ba gaskiya bane kun ji tambaya hajiri wato inda manzon Allah ya ce wai hajiri yana masa rufa ƙarya ne ƙarya ne yaya yayin yan bid'a ne idan girgije yana masa rufa me yasa da ya je yaki rana ta buke shari zogin din bishiya ya zauna har ma wani kafiri ya zo dauke takwabinsa ko ba ka bari
su ba ma to anan ba ma maza suka ci alimin abi dalil anan kun ji irin kalmar jahili Allah turo hadiri yana masa inuwa jahili a maganan sa daga tambaya kawai sai fara yi sai fara cewa yayi yayin in bid'a baya ba gari inuwa na farko kuma ƙarya ne wani mansur ne na biyu kuma sai yayi wani magana da duk ya fi wa innan muni shine sai ya ce idan da gaske inuwa in har girgije na bin manzan Allah in da gaske girgije na bin manzan Allah mai yasa rana ta masa duka wannan kalmar ka gaya wa manzan Allah wannan magana nake cewa yau da a ce na san sunan ubansa sai in kama sunan misali in ce dutsen tanshi tunda ana ce idi dutsen tanshi to in ce dutsen tanshi hala in kaga babansa dutsen tanshi ne ce to dutsen tanshi rana ta masa duka da a ce babansa dutsen tanshi sai in faɗi wannan to amma ni ma in na faɗa zai ji zafi to kana tunanin zai kalli ubansa dutsen tanshi ya ce dutsen tanshi wata ran ya je kasuwa rana ya masa dukan tsiya idan ba zai gaya ubansa dutsen tanshi ba zai gaya manzon Allah wannan yare sun abin da yake bata mu masoya manzon Allah rai kamanta annabi da ƙananan abubuwa kananan abubuwa wanda yau akan shugaba Buhari kace rana na masa duka da a cin mamaki saboda kasancewar yana da protocol wanda suke kula da shi gwamnati na kallon sa ina ga annabi Muhammad yau mukaddari haka zai faru da manzon Allah musulmi zai na faɗi yana alfahari ya bata muku rai ya ce rana na yin duwa annabi sallallahu alaihi wasallam to anan yan uwa wannan maganan jahili ita la mahalla laha min al-ilmi wa la mahalla laha min al-i'rabi wa la mahalla laha min al-ilmi fi shay'in ba ta da komai wannan maganan jahilci ne tsagoro amma za mu iso kanta illar jahili shi ya ce wai wannan maganan san wai hadisi ne wannan maganan san wai hadisi ne ai irin har yana ma daukowa zai jingina da hadisin to za mu je mu dauko hadisin mu tabbatar wa duniya cewa babu haka a ruwayan hadisi babu shi shi dai jahili ya faɗi magana kuma zai ga yanda ake tsiye ta yaƙini tsiye ta haƙiƙa za mu maka a garin Bauchi dan ran da ka kuskura ka fito kace zaka wazi a cikin mutane sai mun zo mun sa an tsare an tara mutane a zaunar da kai mu dangwali bakinka da hujjoji tukunna ka tabbatar da wannan maganganun abinda za mu tabbatar anan yan kwashi ne magana na farko kamar yadda na gaya muku cewa zan yi riba akan maganganun nan na farko maganin ibn taymiya wanda shi ne farkon malamin su da ya buga kwaba akan wannan maganar ibn taymiya ne yake cewa wa kadhalika ma yanquluhu kathirun min al-jahili yace dukkanin wanda suka rawaito maganar maganan cewa aina girgije na manzo Allah jahilai ne to anan ibn taymiya kai hakuri ba jahilai bane malamai ne na farko kenan yara da zamu yi ibn taymiya amma zamu biyo abin da yanda ya dace kun san cewa mun kawo malamai kadan daga ciki mun kawo irin su al-imam al-bukhari mun kawo al-imam muslim mun kawo al-imam ibn khuzaima mun kawo al-imam hakim mun kawo al-imam al-baihaqi mun kawo ibn munda mun kawo mun kawo irin su Abu Nu'aymin al-Asbahani mun kawo irin su Abi Ismail al-Asbahani kuma mun kawo malamai daban-daban Ismail al-Asbahani mun kawo su to amma nan bari mu tsaya mu ci gaba da maganan Ibn Taymiyyah da yake cewa jahilai ne ba jahili da ya rawaito cewa wai Annabi sallama girgija masa inuwa malamai ne suka rawaito idan har ka Ibn Taymiyyah kana da awan a ce maka malami to kuskure ne kana kallon malaman musulunci ka ce musu jahilai dan baka gamsu da mu'jizan da suka rawaito na manzon Allah ba abu na biyu abin da ibn timiya yake cewa sai yake cewa wai wannan ammawa ne suke ce girgije na yi wa annabi Muhammadu inuwa ko da yaushe to wannan magana ma na so in ganshi a littafi yanda ka faɗan nan shin mun ji a bakin ammawa cewa malamai suna rawaito cewa annal gamamata tazulluhu da'iman wannan ma da ya kamata ka kawo hujja wadda awi malam tikimu alaiha bayyinatun abna wa abiya'u abinda na fahimta mas'ala ce da malaman sun tabbatar babu da yanda za su yi su karyata ta amma sai suna cin kashi da bakin wasu malamai sai su yi raddi wa magana saka in ka ci kashi wa bakinka ka kukura baki wa bakinka a nan magana na biyu da ke cewa na uku wai la yujad fi shay'in min kutubil muslimin al ma'rufa wannan maganar mu'jizar manzon Allah na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama girgije na bin shi yace kwata kwata ba a samu a cikin littafin musulmai da aka sani ba kwata kwata ba a samu ba wallahi wannan abin na yi dariya na yi dariya kuma na ji ɓatin rai ni dai yanzu cewa ibn taimiyya jahili ne bai karanta buhari ba in na faɗa ka na yi kuskure amma in cewa ibn taimiyya makiyin annabi ne to za a iya ce min to meye dalili zan ce gashi anan ba yanda za a ka ce babu shi a littafin musulmi bayan ku dukkanin littattafan musulunci akwai wannan maganar dukkanin littattafan musulunci in dai littafin nan ya kai a nuna yatsa za ka ga matsalar nan na mu'ujizar cewa inuwan nan girgije na yi wa manzan Allah inuwa amma ni ba zan ba wa ibn taymiya amsa ba jikansa ta taba kunnansa albani shi zo zai ba ibn taymiya amsa insha Allah a nan sai ibn taymiya ya gaba da cewa wai magana na biyar din sai yake cewa fa hadha la yujzamu bi sihhatihi kwata kwata wannan maganan bai inganta ba a ce manzan Allah wai girgije na bin sai yana masa inuwa to ni ko anan ma ba ni zan bashi amsa ba albani zai bashi amsa ni ko da karshe dan zan yi talge wa maganan nan to anan abin da zan faɗa shine yan uwa wannan maganan ibn taymiya ita al-imam az-zahabi al-imam az-zahabi wanda muna makaddar imam az-zahabi a cikin al-majra ibn taymiya fiye da kowa kasancewar ya ba wa ma'aiki kariya akan matsaloli daban-daban wanda har yayi sako yana ga ibn taymiya ka daina girman kai ka karbi gaskiya matsala kaza da kake kuskure ne kaza da kaza kuskure ne amma anan dai duk da haka ya zame ya bi malamin sa menene al-imam az-zahabi yake faɗi shi ko karkashin maganan al-Imam Az-Zahabi anan shi ma yace yace wa rawahu nasu wa hasanahu at-Tirmidhi wa huwa hadithun munkarun jiddan Imam Az-Zahabi yace wannan hadisin abin ki ne munkarin hadisi ne sam abin ki ne to wannan maganganun bari mu koma wajen malam Albani shi kuma anan Albani zo ka ba mu amfani anan a nan za mu yi amfani da albani domin ba su jin duka sai da gudu albani ya rubuta littafi kamar yadda na gaya muku wanda za mu iya ce mata littafi za mu iya cewa makala makalar da albani ya rubuta irka takaitacciya ne bata fi shafuffuka hudu ba menene albani ke cewa a cikin littafin nan mai suna makalar dai mai suna hadisul ghamama lahu aslun asil hadisin nan girgije na bin manzon Allah yace wannan hadisin na da asali da tushe a musulunci inji albani sannan kuma albani kamar yadda muka faɗa yau da rubuta wannan littafin shekara 66 kenan wannan raddin da yau al-Imam Zahabi da Ibn Taymiyyah yau shekara 66 menene faɗa cikin wannan littafin yake cewa قرأت في العدد السادس من المجلد السادس من مجلة المسلمون na karanta daga wani majalla wanda ake ta mata al-muslimun dama kamar yadda muka faɗa yana yawan shi jarida ne littafin sa to a cikin wannan jaridar ya karanta ta me yace al-garra wannan jarida mai haske qara'atu kalimatal ustaz at-tandawi ya karanta maganar malam tandawi wanda ya mata suna da sana'atul mashiyakha yace fasarrani ma fiha min as-sarahati wa shaja'a na ji daɗi da na karanta rubutun at-tandawi wanda yana bayyana magana kararar da nuna jarumi ne shi a fannin hadisi fi washaja'ati fi muharabati al-batil alladhi tala amruhu ala kathir min an-nasi naga yanda yake kokarin sai ya yaki ƙarya da barna albani sai ce bai da annani istankartu qawluhu fi ta'liq amma fa abin da yasa na ji haushi kuma ban ji daɗi ba shine maganan da naga yayi da ya zo yana so ya yi ta'aliki a kan hadisin girgije na yau manzan Allah inuwa wa ma ya ƙuluhul ƙawwaluna da masu da maganganun masu surutu suna cewa min annahu al-muzallal bil gamam maganan yan maulidi suna cewa annabi abun yi wa girgije ne abun yi wa inuwa ne da girgije albani sai ce wannan magana ta da asali a musulunci a cewa manzan Allah al-muzallali bil gamami ya wanda ake masa inuwa da girgije inji albani mai albani sai ke cewa budan bakin albani sai ke cewa wannan maganan yan maulidi magana ne wanda ya kai yayi rubutu a kansa inji albani yace ya ji an ce wannan kalmar almuzallal bil gamami la asla lahu ba ta da asali yace wannan magana ita ta kona masa rai zalika li anna hadith at-tadlil hadith at-tadlil al-gamami lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sabitun fi ghairi ma ma kitabin min kutubi sunnah anan kun ji albani na raddantan ibn taymiya ibn taymiya ce walaisa fi shay'in min kutubil muslimina shi kuma albana nan ya ce wannan yana nan ma min kitabin min fi kutubil muslimina babu wani littafi daga cikin littattafan musulunci da ba a rawaito wannan maganan ba da yawan littattafan musulunci inji albani yace an rawaito hadisin wannan girgije din kaga anan idi jahili da yazo yana cewa wai ka nasabta manzon Allah nan mu'jizar wai mas'ala ce na yan bid'a mas'ala ce na yan bid'a kirkira yan bid'a ne ƙarya ne to wannan maganan ka ƙare ta albani gobe ka hura sufika tunda ka raina iyayenmu ka raina malamanmu ka raina kowa kai dan dutse ne to dan dutse fasakan albani gobe in Allah kai mu me yake cewa idi sai yake cewa ai shi albani sai yake cewa wannan hadisin hadisi ne sahihi in ji albani fa kaifa yasufu an yuqala la asla lahu ta yaya wani zai ce babu asali maganan cewa girgije na yau manzon Allah yana in ji albani albani ya fusata na'am lau kala ya suhu sanaduhu albani yace da a ce za su ce ma isnadin ne bai inganta ba yace la kana aqrabu ila salafi to hin ce wannan eh to gomma gomma ta wani waje din amma fa wa abadu anil guluwi ba su yi guluwi bane anan in ji albani wa inna ma qultu aqrab na ce aqrabu ya dan yi kusa li'anna sawaba anna al-hadith sahih amma gaskiyar magana hadisi ingantacce ne to idan ka ce mun isnadin bai inganta ba ce kai kusa da gaskiya in ji albani wannan albani fa na raddi wa ibn tamiya ne ku duba magana ibn tamiya albani yana zarge shi kaman zargewan kadanya ne albani yake cewa yake cewa wa inda afahu ba'duhum duk da cewa wasu sun ce hadisin da ifi ne kaga ya sake komawa cewa ibn tamiya yake cewa wai lam la yujzam bi sihhatihi to shi kuma ya dawo ya mai da ibn tamiya cikin ba'duhum wal ghairu kenan li'annahu lam ya'ti alayhi bi hujjatin muqni'ah yace to ai duk su da suke magana cewa hadisin nan bata inganta ba inji albani yace to ai su ne basu samu hujja gamsasshiya ba to shi ko albani yau kirjinsa yayi fadi imtala alhaudu yanzu albani kirjinsa ya fadi yana so ya biya wa ibn taymiya wa'annan hujjojin yana so ya biya wa al-imam az-zahabi wa'annan hujjojin amma anan muna bayan ka albani mu sigar tafiya ne yake cewa albani yace wa ilaikal bayan dan uwa ga bayani akhrajat tirmidhi akhrajat tirmidhi yace al-imam tirmidhi ya rawaita hadisin nan bi sharhi tufa a cikin sharhin da ya tufa na nasa da sharhin tufa din oke ya ba da reference din namban hadisin mujalladi na hudu shafi na 296 a sharhin tufa yake abu nuhaimin ya rawaita hadisin a cikin dalailun nubuwa mujallad na farko shafi na 53 al-imam hakim ya rawaita hadisin nan a cikin mujallad na biyu shafi na 615 shafi na 616 sannan ibnu asakir ya rawaita a cikin at-tarikh mujallad na farko shafi na 187 ya sake rawaita a cikin at-tarikh mujallad na farko shafi na 188 ya kawo ya rawaito wannan hadisin ne hadisin nan wanda dukkanin su ibn taymiya da imam zahabin da ibn taymiyan da albanin hadisi ɗaya tak suka tsaya akai gabaki ɗaya in ka je su sun ma ma gafala ga sauran hadisan da suka dinga magana akan girgizar abin manzo Allah hadisi ɗaya ne tak akan da suke so wai in ba tabbata ba girgizan bai tabbata ba Allah sauki manzo Allah sallama albani da yazo sai kawo ruwayan ya kawo ruwayan daga Abubakar ibn Abi Musa daga babansa daga annabi sallam wanda yake cewa qala kharaja abu talib ila sham abu talib ya fita zuwa ga sham wa kharaja ma'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ashiyatin min quraish sannan manzo Allah ya fita da abu talib tare zuwa ga da wasu quraishawa zuwa wannan sham din falamma ashrafu ala rahib lokacin da suka zo wannan wajen shi wato bahirar rahib sai albani ce qultu sai nace fa zakala qissata ruwayan nan ya zo da kissa mai tsayi وفيها أتشين حديث فأقبل صلى الله عليه وسلم كنت ألباني ألباني أتشين حديث فأنت النبي يجته صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة تزله جرجي نبين النبي محمد نايي ومن زن الله رمبا نايي والنبي صلى الله عليه وسلم إنوا إن جاء ألباني ردي وابن تيمية قال إيه انظروا إليه غمامة تزله كدوبا ga girgijen nan ta rufe annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam falamma dana ala alqaumi lokacin da manzo Allah ya zo kusa da su wajadahum kad sabaquhu ila fai'i shajara annabi sai ya samu sun rigaye shi su sun je sun zauna a inuwan bishiya wannan ruwayan zai baka wani ilimi annabi na tafiya amma shi manzo Allah sallama ya saba zama ne a gindin bishiya saboda albarka irin na annabta kuma manzo Allah sallama a ruwayar yanda za ku fahimci ruwayan gaba da za a zo annabi sallama ba na cikin rana bane ruwayan albani da kansa ya tabbatar girgije ne yana bin manzan Allah amma da annabi ya zo sai ya ga duka sun je sun taru a cikin inuwan bishiya to me annabi sallallahu alaihi yayi mala ilaihi manzon Allah yana ya zauna a gefe yanda ba inuwan bishiyan bane sai inuwan bishiyan ya dawo ya karkato ya bar mutanen ya dawo ya tsaya akan manzan Allah ku duba wani mu'jizan manzan Allah ga inuwan bishiya a can kamar misali rana ta hasko gabar kaga in ta hasko nan inuwa zai sauka ta nan shi kuma annabi sallallahu a nan ne rana ke haska ba wani abin sai ya daga musu hankali su kuwa dinga kallo yaya haka yaya haka to anan ne fa albani yake ba da bayani sai ce a ƙarshen hadisin an ce a tare da annabi akwai abubakar da bilal abin da ya sa ya kawo nan ita ce matsalar shi imamu zahabi da yake neman sai ya yi kata-kata da wannan mu'jizar manzon Allah din kasancewar an ce da abubakar da bilal to anan idan yan wakun bibiya anan maganar ibn taimiyya da yake cewa wannan hadisin babu shi da magana al-Imam zahabi da yake cewa wannan hadisin babu shi ƙarya ne ma munkarin jiddan magana yin nake cewa wannan batilin qat'an to wannan albani ya zo ya rubuta wannan maganan anan to albani zai ƙara gaba zai ɗauko magana na biyu da ibn taymiya yake cewa wannan hadisin fa hadha la yujzam bi sihhatihi dai ka sake ɗauko maganar al-Imam zahabi wanda al-Imam zahabi abu dan bakin sa shi kuma da yake cewa hadha wa huwa hadisun munkarun jiddan wannan hadisi ne abun ki kwata-kwata in ji al'imam zahabi to shi kuma albana nan me ya ba da amsa ya ce kultu na ce fahadar isnadu rijaluhu kulluhum siqatun wannan hadisin mazajen da suka rawaito gabaki ɗayansu ingantattu ne ba ma hadisin ba mazajen ma marwaitan hadisin dukkaninsu ingantattu ne in ji albani daga farko daga cikin su yake cewa akwai abubakar ibn musa ibn abi musa kai yace shi ma shika ne bila khilafin babu sabani ya kawo Yunus ibn Abi Ishaq wanda Muslim ya rawaita ya kawo wani ya kawo dukkanin su ya bibiya wanda shi ma anna al-isnad sahihun min al-wijha anan za ku san cewa isnadin wannan hadisin sahihi ne min al-wijha al-hadithiyya ta hanyar buga hadisi wa kad tanaqadat fihi ara'u ulama duk da akwai ruwayoyin malamai wannan ra'ayin ya ce shi kaza wannan ra'ayin ya ce shi kaza albani ya ce duk da haka wannan hadisin mu muna kan magana al-imam hakim fa hadha al-hakim ga imam hakim ya kulu fihi yana cewa wannan hadisin sahihun ala sharti shaykhaini hadisi ne ingantacce akan sharadin bukhari da muslim to kaji jahili kaji abinda malami yake ga maka albani ya ce yaya za a yi hadisi ɗaya ne fa wannan rikicin hadisi ɗaya ne sai ni kuma na yi markan hadisai wanda na kawo su a wancan zama na farko to amma abin da yasa nake isar da wannan dalili shine wato kar su ga kamar cewa iya karatun maulidi da muke zuwa mu bude baki mu yi sardin ruwaya kawai kamar mun dauki alfaidul ahmadi mun dauki ashifa mun dauki almawahib ladunniya mun dauki al'anwarul muhammadiyya mun dauki littattafai na shehunan muna karantawa ko waƙoƙin diwani ko waƙoƙin ishiriniya ko waƙoƙin alburda ko ko mun ɗauki hamziya ko to kar ku da cewa muna karanta wannan a matsayin jahilci ne mun ga leƙe-leƙen duk abin da aka yi wannan fatar duk mun shige ta mun ga yadda aka yi ta mun fito ne muna kan yadda muke amma bari mu je albani ci gaba da zargewa mai albani yake cewa yace wannan hadisin ta yaya wani jahili inda albani zai zo yi magana yace fa hadal hakimu ga hakimu wa huwa man huwa kasan wa imamu hakim albani yace ga imamu hakim me yake cewa ya kulu fi sahihun ala sharɗin shekhaini yana cewa sahihun ala sharɗin shekhaini wannan hadisi ne sahihi akan sharaɗin bukhari da muslim shi kuma ibn tamiya yana cewa la yuzam bi sihhati ku fahimta albani yana zarge rungumi ibn tamiya to sai kaman bai ganshi ba sai ya saka igiyan ya hada su a gudaya yana shaƙe zahabi amma ibn tamiya ke shaƙewa a nan sai shi yake cewa wa qala al-jazari ga al-imam al-hafiz ibn al-jazari ko kuma al-hafiz al-jazari ya ce isnaduhu sahihun wannan hadisin isnadin sa ingantacce ne wa rijaluhu rijalu sahihi duk mazajen da suka rawaito mazajen bukhari ne da muslim aw ahaduhuma ko kuma ɗayan su in ma ka samu ɗaya ya je ga bukhari in ma ka samu ɗaya ya je ga muslim dole wa'innan mazajen a haka suke bukhari ya tsarkake shi muslim ya tsarkake shi kai ibn tamiya da wani baki da wani baki dan Allah nan ba farsafa muke ba ana maganar mu'uzzan manzo Allah ne abin da yasa na bar jahili na koma na bar dukan teki na koma dukan jaki na san cewa in jahili ne nazo dan yi maganganu har na gama shi ba kala Allah ba kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi kai ƙarya ne to gobe ma an sake cewa malam ya karanto hadisi ƙarya ne a to ƙarya kan maka Allah fa jahil laysa bi alimi amsan kenan fa tafsiruhu zal jahil laysa bi alimi shi Ibrahim yace wai ka zo an karanto mu zan manzo Allah sai jahili yace ƙarya ne yace to ai fassaran sa shine jahilin dama ba malami bane to tunda jahili ne ba malami ba ai sai a haka to wannan maganar abin da ya sauka ga tayi zafi ya dira ne da kwamborin sa kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abu na gaba sai yake cewa albani Allah saka masa alkhairi a wannan matsalar albani yana yana yana kokari budan maki albani sai ke cewa wannan hadisin sahihi ne kuma wannan hadisin isnadin sa ingantacce ne bayan ga magana al-Imam al-Jazari kuma ga al-Imam al-Bukhari ma ya rawaita hadisi daga wanda aka rawaito din kuma abu a ce mana hadisin nan da'ifi ne Albani yace wannan hadisin al-Imam az-Zahabi ya sake cewa azunnuhu mawdu'an fa ba'dahu batilan Albani yace al-Imam az-Zahabi da yazo kan wannan hadisin yace ina zaton wannan hadisin mawdu'i ne kuma shashin hadisin ma barna ne inji al-Imam az-Zahabi Albani ya kawo maganan ya kamo sunansa sai ke cewa fahazal gulubu min alqawli yace kai zahabi dakata wannan maganan guluwi kake a cikin magana la yattafiqu fi medanil ilmi a fannin ilimi ka zo kana irin wannan maganan yaya za a yi a gamsu da wannan wal bahth al hurr in ana maganan bincike ce ta yanci yaya za a yi ka zo ka ce wai wai azunnuhu wai azunnuhu mawdu'an fa ba'duhu badun dan Allah ku duba wannan maganan wasa da addini imamu zahabi ka zo ka samu hadisi an ce maka manzon Allah girgije yana bin shi budan bakin ka ce wannan hadisin to ina zaton hadisin ƙarya ne ma kuma shashin sa ma barna ne ah ba haka ya kamata imamu zahabi a nan ba inda albani albani ya ce abin da zahabi ya kamata a nan zahabi kai magana na ilimi inda albani ne albani ya sake cewa wannan in ma rashin kunya ne albani ne yake wa zahabi fassara kawai nake Allah ya taimake mu me albani yake cewa yace wannan guluwi ne da jin kai wa min al-ma'lumi anna al-wada'a innama yuhkamu bihi يحكم به إما من جهة السند وهذا منفي هنا yace anan abin da muka sani a ce hadisin nan ƙarya ne waje ɗaya ne in ma ka ɗauko isnadin ka ce mana isnadin ƙarya ne idan bani wa hadha manfiyun wannan kan ya koru baka isa ka tabbatar bai albani hadisan nan rijaluhu rijalus sahih ne in ji albani wa hadha manfiyun huna lima alimtu min sikati rijali ko lima alimta min sikati rijalihi wa imma min jihati matani ko kuma kace matanin hadisin ƙarya ne in ji albani wa hadha mafqudun aidan in ka faɗi wannan babu ma magana ba ma magana ba wajen in ji albani iz gayatu ma yumkinu an yunkara minhu ma zakarahu zahabi iya abinda za a yi inkarin sa shine abinda imam zahabi ya faɗa na cewa akwai bilalu akwai sanna abubakar to sai shi kuma ya sake kawo maganan al-Imam Zahabi menene Imam Zahabi faɗa wanda da na karanta mana gashi nan Imam Zahabi yana cewa yaya za a yi a yarda da wannan magana bayan cewa wannan maganar hadisi ne mun kai jiddan bayan cewa an ce sai Abubakar bayan cewa an ce da Bilalu yaushe Bilalu har ya je shi Sham yaushe Abubakar ya je Sham bayan sai Abubakar na shekara goma manzon Allah yana shekara goma sha biyu da rabi to wannan Albani ya kawo maganan ya sake kuma tafiya kai wato albana wannan matsalan ya yi kokari boss ne bayan ya bar imamu zahabi ya taɗe shi kawai sai ya sungumi ibn qayyim aljaziya shi ma ibn qayyim da yazo sai ya tafi kawai yanda ibn tamiya ya tafi to shi kuma albani da yazo sai ya hada su su biyu ya kawo magana ibn qayyim sai ke cewa wa hadha an-naqd lil matni wannan nakadin da suke yi wa matanin hadisin law salima bihi da ma a ce abinda suka faɗan haka ne lam yaktadi al-hukma ala al-hadith kullihi bil wad'i ko da ya tabbata cewa an yi karya hadisin cewa babu bilal babu bakar yace ba yanda za a ce wannan hadisin kuma mawdu'i ne inji albani yana so koyar da magana akan wannan zalika li'anna riwayatu li'anna riwayatihi sikatun domin wannan masu ruwaitan wannan hadisin dukkanin su ingantattu ne kama arabta kamar yadda ka sani wa hina idan innama yajuzu an yuradda min hadisi sikati ma sabata khata'uhu sai dai in har an ce babu abubakar babu bilal a tafiya sham to kai a ce to nan an yi kuskure sika sun yi kuskure anan wa yabqa baqihi sauran kuma ya tabbata alal asli akan yanda yake wa huwa alqabul shine da aka karba hadisin ba yanda za a yi inji albani inji fa albani abin da nake ta kama magana albani ban tafi kan wani malami ba ban je sabida shi wannan jahilin bai yadda da kowa a ilimi ba sai mutanen to ni kuma ga wanda na gani sun yi magana albani ya zarge ibn tamiya ya zarge zahabi ya zarge ibn qayyim ya zarge dandawi to kai kuma jahilin ina ne da albani zai tsaya yana tsoronka bayan kai ubanka ma dutse ne ana magana ana maganan ilimi ana maganan ilimi kai ba dan kowa a fannin ilimi ba ga ibn taymiya dai wanda yana da yana nan ibn taymiya ne ga ibn ba kai baka da da ko ina a cikin wannan karatun baka haifi komai ba baka rere kai da kai a fannin ilimi su waye ɗalibanka baka da ɗalibi ɗaya wanda ya san wani ba addini hasali kullum kai kenan hasada ta cika kai faɗa da wancan kai faɗa da wannan in ɗalibin ne ma ka gani ka kama shi kana neman ka cije shi sai da me yasa kawai duk wanda kaga Allah masa haske yaya za ka yi ka yake shi ko ba wani abu ne ta taso ne daga hasadan da kake wa ma'aiki to wannan hasadan da kake yi tsaya akan ɗalibanka da abokanka zagi minista kana da yanci zagi almajirin ka wani kana da yanci amma baka da yancin ka zo ka tsallako layi ka duro kan yanda muke ka so da ka taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jahilci irin naka baka san komai baka dinga magana a musulunci ƙarya ne ƙarya ne ɗan bid'a ne ka dinga magana a musulunci baka san komai ƙarya ne ƙarya ne ku duba irin wannan abu kuma a rasa mutum ɗaya da zai zo ya jawo fuskan wannan mutum sai maka kai ka nutsu ka nutsu ƙarya ne ƙarya ne kawai ƙarya ne ƙarya ne haka ake karatu wallahi wallahi masu kabarbari su kiyaye su kiyaye Allah mutum yayi ƙarya kun san ƙarya yake yayi zalunci kun san jahilci yake yi ko ko da haka ne dama aka ce jahili abarka da Allah to na huce ni ma in an ce jahili abarka da Allah shikenan ba ruwana Allah zai hukunci me Allah yake cewa ubangiji madaukakin sarki ya gaya mana cewa kutilal kharrasun Allah ya tsini ma wa'inda suke karya irin wannan ya ce karya ne to gashi nan kuma albani yana tabbatarwa a mu je mu koma wajen malam albani albani yana raddi yana magana yake cewa wannan hadisin ingantacce ne kuma magana da al-Imam Zahabi ya faɗa magana ne wacce take ta kuskure albani ya sake magana ya ce wannan maganan hadisin dole a karɓe shi ya ce domin an rawaito wannan hadisin a wani ruwaya ba a kira sunan bilal ba kawai sunan da abubakar aka rawaito tare da shi aka yi tafiya sham kuma ba mamaki manzon Allah ya tafi ya je tare da sayyidina abubakar domin sayyidina abubakar shi ma dan kasuwa ne tun asalin sa shi kuma manzon Allah sallama yayi rakiya ne sannan kuma za ta iya yiwa tun da dukkanin su garin su ɗaya ne iyaye ɗaya a tafi da manzo Allah ana koya sai da Abubakar shi kuma an tafi da shi yana shekara goma ba abun mamaki bane amma asalin ruwaya babu Bilal in ji albanin da kansa wa inna ma kala rajulan asalin ruwaya an ce rajulan ne wani mutumi ne tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to idan haka ne to ai anan wa ala hadha yudihul iskal iskalin da ake ta neman rikita rikitan da suke ta neman sun saka wa hadisin dan su kare tashi albani yace to ya tashi alladhi yatamada alaihi adh-dhahabi domin adh-dhahabi da wannan ya dogara fi inkarihi lil hadisi dan ya karyata hadisin wa yadullu ala tasmiyatir rajul bilalan sahwan min ba'd ar-riwayat yace kuma cewa bilal da aka yi tare da annabi yace kuskuren wasu masu ruwaya ne a yakan su faɗa shi suka kawo kuskure wa hadha labudda min al-i'tiraf bihi wannan ni ma na tabbatar da kuskure ne ni ma na tabbatar da wannan kuskure ne idan sai kato kadi ya kubu wal jawadu kadi ya kubu domin kadi ya kubu duka asika ana iya samun mutum asika ya kubu yayi kuskure wal jawadu kad yakbu haka akan samu doki wata ranya gagarin wani abu ko ko abu mai kaifi ya dakushi ko wani mai basira ya zamo ya raunana in ji albani da kansa to anan albani ta yake cewa wata wasa da akharun mu albani albani yana tare da mu albani ya ce hadisin nan sahihi ne kamar yadda ya zo gaba da kuka albani ya kawo al-imamu suyuti shi ma ya ce hadisin nan sahihi ne albani ya bar al'imamu su ya ka al'imamu jazari ya ce hadisin nan sahihi ne ya kafa hujja da muslim ya kafa hujja da bukhari sannan albani bayan ya gama wannan abubuwan sai yake cewa akwai wa'inda ba su kai mu kokari ba irin so wato al'imam at-tirmidhi tirmidhi ya ce hadisun hasanun garibun albani ya ce wa hadha huwa al-haqqu indi ni ma aguna maganan nan iya sauki ka ce hadisin nan sahihi ne ko hasani garibi lima arabtu min salamati isnadihi min qadihim dan na san cewa babu wani wanda ya soki isnadin hadisi na inji albani kamar yadda ibn taymiya ke cewa la yuzan bi sihhati albani ya ce wannan babu wannan malamin inji albani albani ya cika baki ana wama asharna ilayhi min al-kalam fi ba'd riwayatihi la yunafi al-qawla bi husnihi la siyama id alimna maji'ahu min tariqin ukhra yace ko menene aka faɗa wannan ba zai canza hadisin ya zama mai kyau bane hadisi ne mai kyau ya koma magana al-Imam Suyudi a cikin Al-Fasa'is al-Kubra ya kama magana al-Imam al-Baihaqi shi ma wanda ya tabbatar cewa wa hadhihi al-qissa mashhuratun inda ahli al-magazi duk wanda suke malamai ne sun yadda da wannan magana kai kadai jahili kai kadai ka ce ƙarya ne wai yayayen in bid'a ne wani magana ma na jahilci sai ka ji an kawo ta wai yayaye wannan yayayen in bid'a ne ƙarya ne maganar manzon Allah ake ka zo kana ce ƙarya ne yayayen in bid'a ne Allah sauke albani ya sake cewa wannan hadisin tana da rawai daban-daban to amma mu tsaya a nan mu tsallake wannan matsalar mun mata kangi magana na karshe shine maganan da shi wannan ya rudu da shi jahili a barka da Allah ya rudu da maganan al-Imam zahabi ya rudu da maganar Ibn Taymiyyah al-Imam zahabi a cikin maganarsa ya ce ta yaya za a yi a haɗa masa inda gaske girgije yana bin manzan Allah to ta yaya za a yi lokacin da manzan Allah ya je zauna a gindin bishiya shin inuwan annabi ya gudu ya bar annabi ne tukun inuwan bishiya ta zo ko ko inuwan bishiyan ne ta shafe inuwan manzo Allah ta tabbata ma'ana inuwar girgije nake so na kawo bishiya ne yayi girgije yayi wa wasu inuwa annabi sallama ya zo shi a sham kamar ruwayan bahira to da manzon Allah ya zo shi sai suna cewa ah ku kalli manzon Allah ga girgije na bin shi duk ana taho ana ta kallon annabi to su kuma duka sun jira ma sun zauna a cikin inuwan bishiya ne kowa ya huta irin alajin hutu din nan shi kuma annabi da ya zo ya ga sun cike inuwar sai annabi ya zauna a gefe da ya zauna a gefe kawai sai suka ga su inuwan nasu ta yaye ga inuwan ta koma wajen annabi sai duka kuma aka koma aka dunguma wajen annabi to shine azzahabi sai ke tambaya inda gaske haka ya tabbata ta yaya haka ya faru shin inuwar manzan Allah na girgijen ya bar annabi ne tukunna inuwan bishiya ya zo masa ko inuwar girgijen ne ya tsaya aka shafe inuwan bishiya to albani zai hada ya baka amsa anan kuma abun mamaki albanin kansa zai yi wa kansa raddi a nan albani zai yi wa kansa raddi amma kafin mu zo albani kun san shi ma ya yi magana makamancin wannan domin abin da ya sa albani shi kuma da ya tashi tambayan da yi a nan ai albani cewa ya yi yaya za a yi domin albani ya kawo magana yana cewa a wannan hadisin ya kamata a ce kar a manta da cewa a wannan kissan babu wani girgije ليس في هذه القصة أن الجمامة كانت تزله دائما أينما سار وأينما نزل فإن هذا باطل قطعا فهناك أحاديث كثيرة صحيحة تصرح بأنه صلى الله عليه وسلم كان يستزل بالشجرة والثياب وغيرها وإنما وقع هذا الموضوع في خروجه إلى الشام فألباني بيساش أنا ينظر مغانا شو أنا مغانا هاي وكان سردي شما a can baya sai yake cewa ai ba ko ina bane in annabi yana nan girgije yake bin shi in ji albani abin da ya sa shi albani yake cewa a sham ne aka rawaito ko ku dai kar mu haɗa raddin zahabi da albani mu gama wa albani amma ku rike wannan maganar za ta yi albani raddi shi kanshi sai albani sai ke cewa wannan maganar da al-imamu zahabi yake ta kokari sai ya karanta wannan hadisin baki alaina anna difa'a shubhatan ukhra yanzu abu ɗaya rage mana don mu tabbatar da mujizan cewa inuwa na bin manzan Allah in ji albani yace shubha guda ɗaya ce ta rage mana ala hadhihi mu'jiza wa kad ta'allaka biha zahabi aidan imamu zahabi ya rike wannan shubhan ya rike kai kuma jahili ka zo kai kama ka hau kan wannan shubhan ka rike me yake cewa fa innahu qala afsan ala qawli sadiq albani yace zahabi ya faɗa sabida maganan da ya a baya me me zahabi yake cewa yace fa idza kana alaihi gamamatun tuzilluhu كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة لأن ذل الجمامة تقدم أي تؤدمني أما في يكس كل شروب تقدم لأن ذل الجمامة تؤدم فيء الشجرة التي نزلت تحته yace to yaya aka yi wai zahabi yana tabbayan hada masa to albani yace to ni barin hada maka mai albani yace fa qulu albani ya sake bude baki yace to ni ku banne zan bawa zahabi amsa kuma zan bawa jahili amsa domin wannan amsan na zahabi ne kuma amsan jahili ne menene amsan da albani ya baku innama yasihu hadha al-istishkal yace wannan rikita rikitan da kuke so kawo ya inganta zai yi law kana fil hadith at-tasrih bi anna al-fai'a ma lama abaka'il zamama alayhi sallallahu alaihi wasallam ta iya yiwa manzon Allah in ya zauna a gindin bishiya kuma ya zamto inuwan girgidan na tare da annabi in ji albani walaysa ta hadisi min haza ko da ba a bayyana ba yace لو كان في الحديث التسريب بأن الفئة ما لما بكائش جماما يتدى أحاديث أن بين شوى إنو اندشيا يا تفيني سبيدا يا يا كركت زواج النبي كما ضد هكا جا جرجل ينا تعرض النبي yace wannan duka zai yiwu amma fa hadisi ba faɗa ba fa min al-ja'iz annahu sallallahu lamma jalasa inda sidarati yace abin da zai iya kawo wa kwakwalwar mu shine lokacin da annabi ya zauna a gindin bishiya din in ka shafatul gamama daga manzon Allah ya shiga inuwa wannan girgizan ta rabu da shi in albani wannan fa albani ne ke magana kuma dai raddi wa kansa ya la ilaha illallah wato yan wa alhamdulillah madara faida madara suyar manzo Allah Allah ka shayar da mu me yake cewa wa waqati shamsu alaihi to idan annabi zai inuwa rana kuma ta zama ta biyo ta biyo ta kan ma'aiki sai ya shiga inuwar da zai shiga in ji albani fama la fai ashadara ai fai ashadarati alaihi sai inuwan bishiyan da ya girgije ya tafi ranar kafin ya zo sai shi kuma bishiyan ya zo yau manzan Allah inuwa in ji albani yana ba wa zahabi amsa kuma na ba wa kansa amsa dan za mu zo kan albanin albani da ya kawo wannan maganar sai sai liyuzillahu badlal gamama domin yayi masa inuwa ya canji girgije bishiya yanzu ya zo ya manzan Allah inuwa ya canji girgije in ji albani sai ke cewa wa alaihi fa yakunu kad zahara lahu sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi alqissa mu'jizatani yace anan ma kai imamu zahabi kana so ka rushe hadisin mu mu'jiza bi ka ba mu in ji albani mu'jiza na farko ka ba mu mu'jizan girije ka sake ba mu mu'jizan bishiya inda albani duk wanda yake so tambaye cewa wai shin annabi sallallahu alaihi wasallama ko da yaushe girgije na bin shi to mu mu'jiza bi ka ba mu inda albani don haka yayi wa zahabi ya ce zahabi mun karba abin kan ko mu'jiza bi ka ba mu al'ula tadlil ga ma lahu na farko shine ka ga ya mana ma ashe inuwa bishiya girgije na yi manzon Allah inuwa na biyu kuma ka ce mana ma mailul fai alaihi yace shi bai gane ma hadisin mu'jiza biyu ta tara ba duk yanda annabi yake girgije ya biyo shi da yazo kuma shiga inuwan sai kuma inuwan ta tafi sai kuma inuwar kuma ta tsaya masa ta dawo ta biyo shi yace to anan mu'jiza biyu kenan ga mu'jizan inuwa ta bar yanda take ta biyo annabi ga mu'jizan girgije yana bin manzo Allah yace mu'jiza biyu ne ka tara mana inda albani wa huwa sallama ahlul lidhalika yace annabi ya kai Allah ya mai wannan la ilaha illallah albani bai taɓa magana mai kyau irin wannan ba ahalun lidhalika annabi ya tantance Allah ya masa wannan kai aksaru minhu annabi ya fi haka ma bi abi huwa ummi yace na rantse da ubana na rantse da uwata in ji albani na rantse manzon Allah fansa ne ubana fansa ga manzon Allah uwata fansa ga annabi Muhammadu annabi ya fi karfin wannan in ji albani kamar yadda nake gawa da tajaki jahili a barka da Allah nace wallahi wannan mu'jizan za mu tabbatar da ita wa manzan Allah ne ba wai dan mu girmama manzan Allah ba sai dan girgizan ta girmama da samun manzan Allah kun ji albani ma a nan ya sha madarar zancen yana faɗi da kansa albani yake cewa annabi ya fi karfin haka wa in kunna lasna walhamdulillahi min alladhina yansibuna ilayhi sallama ma habba wa dabba mimma lam yasah min al-mu'jizati yace duk da cewa shi albani shi ba komai bane yake jingina annabi na mu'jiza in bai inganta ba in ji shi fa inna fi ma sahha minhu ma yakfi mu abin da inganta ma ya ishe mu ya shi ya warkar da mu walhamdulillah iya nan albani ya tsaya to anan yan uwa mun warware maganar imamu zahabi da albani mun warware maganar ibn tamiya da albani mun warware maganar wane ne shi ba maganar imamu zahabi da albani ibn tamiya da albani a ibn qayyim da albani dan dawi da albani jahili a barka da Allah ma da albani to anan dakta zaki jiyo kaji albanin kansa da yan uwa da suke ji wani zai rubi ya ce kai albani fa anan yayi aiki kai da kai albani ya aiki Allah ya sani dole mu yaji albani anan wallahi da da hali ina kallon sa zan mai liƙin gwargwadon abin da Allah ya bani ko ban mai liƙi na kuɗi ba zan mai liƙi na yabo gwargwadon abin da zan iya ko da da karewa a cikin baitotin domin albani anan kayi kokari to amma abin da nake so in faɗa shi ne kun san duk da haka sai da shi albanin bayan yayi ta wannan kai ruwa rana da su sai da shi ma ya zo ya fada a cikin kuma shafin kuma shafi biyu ko shafi uku sai da ya karya har waje uku kariya na farko albani sai ke cewa annahu laysa fi hadhihi alqissati anna algamamata kanat tuzilluhu da'iman yace ba a rawaito cewa girgije tana yau manzon Allah inuwa ba a koyaushe a wannan ruwaya to anan ni kuma na jalayi na cewa albani ai mu ma da muke faɗi din laysa i'timaduna ala hadhihi alqissa faqat ai albani ba iya wannan ruwayan bane balle ka tara yan maulidi ka tara masu cewa girgije da bin annabi ka ce to ai ba a rawaito a cewa ko ina bane a wannan ruwayan to ai ba iya wannan ruwayan bane akwai wasu ruwayoyi tun daga nan yana gane cewa kwakwalwar albani ba ta hararo sauran hadisan ba anan iya wannan ta gani sai dai an buɗe littafi ta gane cewa akwai wasu anan albani hadisin nan shi ma ita kadai ya kawo ita kadai ya kawo kwakwalwarsa cewa ita ce hadisin algamama da take yi wa manzon Allah inuwa tam anan kenan da ya kara gaba sai ke cewa walaysa fi hadhihi alqissa anna algamamata kanat tuzilluhu da'iman aina ma sara wa aina ma nazala kuma ba a rawaito ba cewa a wannan kissar a wannan hadisin dai shi na magana hadisin Abdullahi bin Abbas ne ba a rawaito ba cewa duk yanda annabi yake girgizan za ta je ta masa inuwa ba ba haka aka rawaito ba inji albani yace ba a rawaito haka ba to albani anan idan ka faɗa haka kace ba a rawaito ba sai ce fa inna haza baɗilun kaɗan faɗin wannan ƙarya ne kur in mutum ya faɗa ka ƙarya ne albani zamu ce maka a albani kai ma anan kayi kuskure idan in kai ne kai ƙarya ya tabbata ce ma uga ruwayarta wanda je mun karanto mun karanto labarin nan ko da yaya ne abu na aimin ya rawaito al-imam bai ya rawaito a ruwayan da muka kawo cewa mala'iku guda biyu suna da manzon Allah inuwa banda ruwayan mala'iku guda biyu suna manzon Allah inuwa mu koma ruwayan ibnu abi shayba ruwayan tirmizi ruwayan bazzar ibnu hibban al-hakim bai haƙi ibnu asakir ibnu hisham sun tabbatar wa manzon Allah sallallahu kai mu bar wannan dawo ruwayan da muka wani a tabaqatul kubra na ibnu sa'ad raka hadisi rakami na 367 sannan mu ɗauki muktasar tarih dimashqa na ibnu manzur za mu gani shi ma mujallar na biyu shafi na ɗari talatin da tara mu koma a sirar halbiya mujallar na farko shafi na ɗari da sittin da takwas mu duba al'imam abul faras alharbi al-shafi'i ya yi mana bayani da wasu ruwayoyi an kawo labarin lokacin da ta tuna halimatu sa'adiya take neman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ta nemi manzon allah sallallahu alaihi bata same shi ba sai ta fito sai ta samu yar uwarsa sai tuna shaima'u tace wa shaima'u yanzu a cikin wannan tsananin zafin ranan kika bar muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito ta ce wallahi wallahi wannan ɗan uwana ma waje da ahi harran kwata-kwata wani zafin rana ɗan uwana bai same shi ba in ji sai suna shema'u take ga sai suna khadija ai sai suna halimatu sariya ta ce ra'aitu gamamatan ko kuma ra'aitu sahabatan azallatu na ga inuwan girgije na bin manzan Allah in ji ta aina ma sara sarat wa haifu ma waqafa waqafat duk yanda annabi ya tafi girgijen na bin manzon Allah duk yanda annabi ya tafi girgijen tana tsayawa da manzon Allah to magana na uku anan da albanna nan zai wayo sai ce to ai wannan maganan da ifi ne to in ka ce min da ifi ne ni kuma na gamsu da da ifi fiye da maganan ka ko kuke cewa hadisi ko da ifi ne yafi maganan duk malaman duniya ayyan kana to kai albani rawaya ne aka rawaito aka ce maka cewa wai a ruwaya ne aka ce manzan Allah sallama girgije ba bin shi ko ina waye ya kasangance ce sai ina da ina ne in an ce sham ne ga ruwaya karo a da'ifa in an ce ɗaifa ne ga shafar abiyar bani sa'adin shin kawai dole shi in kullun sahabi da ya rawaito ya ce da muke tafiya kaza faru ai wannan ma'alumin ne a wajen su shi yasa ba su bukatar sai sun yi ta maimaita shi amma kuma mu je za mu biyo anan albani anan kun ji irin abin da albani shi ma ya tafka kenan abu na gaba za ku ji shi albani ke cewa kana yastazillu bi shajarati wal qiyam gariha ai annabin ma yana neman inuwa ya je ya buya cikin inuwan bishiya da cikin daki wannan magana albani baka kawo hadisi ba amma za mu raddance ka a wajen dakta zaki jahili a barka da Allah me ya gaba sai albani sake cewa wa ghairiha wa inna ma waqat hadin muza fi khuruji ila shami albani sai mu'jizan nan fa so ɗaya ne ta faru lokacin da annabi zai je sham la albani ba haka bane albani ba haka bane abin da yasa zan raddace wannan magana albanin tana ƙara tabbatar da maganar mu'jizan nan ya tabbata da manzon Allah ƴan uwa albani ya ce wai so ɗaya ne ya faru shine lokacin da annabi zai je sham haka ya faru haka fa albani ne gwamma gwamma gwamma albani akan ibn taymiya a wannan matsalar gwamma albani akan imamu zabi a wannan matsalar gwamma albani balle kan jahili a barka da Allah bai ciki ana maganan malamai amma abin da zai baku mamaki albani da yan uwa da kuke bibiya na dan Allah dan annabi ku fara kirgawa albani ya ce so ɗaya ne ta faru shine lokacin da manzo Allah zai je Sham ita ce kadai ta inganta to ni ko zan buɗe hadisin da yanzu zan karanta shi ni ko ba so ɗaya bane ba ba so ɗaya bane ba hadisi ɗaya ne kawai zan kawo masa wanda na san albani ya ganta amma in ma Allah ya shafi basiransa a wannan lokacin in ma yayi da gangan ya sani shi ma yake so ya canza layi ta nan menene maganar ku buɗo littafi yan uwa ku taya ni kirge ku taya ni kirge masu bacci su tashi su taya ni kirge abu na farko da masu bibiya na in mun faɗi ɗaya faɗi ɗaya na farko mu kuma almaraje wanda suka tabbatar da cewa ba a can ba ya faru da manzon Allah sallama inuwa ya bi annabi Muhammadu kuma ba a can ba manzon Allah sallama da kansa ya faɗa ruwayan da manzon Allah sallama da kansa yake cewa ra'aitu ghamamatan azallatni ko kuma fa idza bi sahabatin kad azallatni wa idza fiha jibril inda annabi Muhammadu wannan ruwaya ne daga bakin manzon Allah ya fi kowane ruwaya karfi bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisin mujalladi na hudu shafi na ɗari da goma sha biyar hadisi na dubu uku da ɗari biyu da talatin da ɗaya wanda sai da tuna aisha ita rawaita daga annabi muhammadu nawa na biyu al'imam muslim ya rawaita a mujalladi na uku shafi na dubu ɗaya da ɗari hudu da ishirin hadisi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da casa'in da biyar nawa wannan duka sun tabbatar suna ƙaryata alban cewa ba a iya waje ɗaya ba ne a waje nawa mun kawo waje nawa buhari mun kawo muslim ko idan mun komi al'imamun nasa'i a cikin asunan kubra ku daina kita kirgi a cikin asunan kubra mujallar na bakwai shafi na ɗari ɗaya da arba'in da hudu hadisi na dubu bakwai da ɗari shida da hamsin da tara shi ma ya tabbatar da cewa girgije ya bi manzo Allah ko ba a shan ba nawa kenan sannan idan mun tafi ibnu kuzaima a cikin at-tauhid mujallar na farko shafi na ɗari ɗaya da goma daidai shi ma ya tabbatar da cewa girgije ya bi manzo Allah ba kuma a shan ba nawa kenan sannan idan mun tafi ibn hibban alhafiz ibn hibban shi ma ya tabbatar a cikin mujallad na goma sha hudu shafi na ɗari biyar da goma sha shida hadisi na dubu shida da ɗari biyar da sittin da ɗaya ya ce girgije yadda manzo Allah ko ba a shan ba na nawa kenan idan mun ƙara gaba al-imam al-ajurri a cikin ash-shari'a mujalladi na hudu shafi na ɗari ɗaya da arba'in ai na dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in da takwas hadisi na dubu ɗaya da biyu ya tabbatar da cewa girgije ya bi manzon Allah sallallahu ko ba a shan ba idan mun ƙara gaba a cikin al-mustakhraj na abi uwana wannan abi awana ya kawo a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da arba'in da ɗaya hadisi na dubu shida da ɗari tara da hudu shi ma tabbatar da cewa girgije ya bi manzo Allah sallallahu ba kuma a shan ba idan mun ƙara gaba al-imamu dabarani ya kacin al-mu'jamul awsat mujalladi na takwas shafi na ɗari uku da saba'in hadisi na dubu takwas da ɗari tara da biyu ya tabbatar da cewa girgije ya bi manzan Allah su sallam ko ba a shan ba takwas ko mu sake gaba a dalailun nubuwa na abinu ainihin al'azbuhani mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da tamanin da ɗaya hadisi na ɗari biyu da sha uku shi ma ya tabbatar da cewa girgije ya bi manzan Allah ba a shan ba fa idan mun sake tafiya na gaba amali na ibnu bushran mujallai na farko shafi na 219 hadisi na 504 ya tabbatar da cewa girgije ya ji manzo Allah kuma ba a shan ba to idan mun kara gaba za mu sake samun al-Imam al-Baihaqi a cikin al-Asma'u was Sifat na al-Imam al-Baihaqi mujalladi na farko shafi na 456 hadisi na 384 ya tabbatar da cewa girgije yayin manzo Allah ko ba a can ba idan mun sake gaba za mu duba a cikin dalailun nubuwa a gan na al-Imam al-Baihaqi mujalladi na biyu shafi na 417 ya tabbatar da cewa girgije yayin manzo Allah ba a fa kuma shan ba idan mun sake kuma tsadosin idan mun sake a ku banni al-imam al-bagawi ya ka cikin sharh sunna mujalladi na goma sha uku shafi na ɗari uku da talatin da uku hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da arba'in da bakwai ya tabbatar da cewa girgije ya yi manzan Allah sa sallama ba kuma a shan ba idan mun sake gaba a shi ibn taymiya kansa ya rawaito kuma ba ruwayan shan ba a cikin majmu'ul fatawa sha nawa ibn kasir ya sake ka cikin tafsirinsa kuma shi ma ya tabbatar ba a shan ba sannan kuma dalailun nubuwa na Ismailul Asbuhani ya tabbatar shi ma albanin ya rawaito kuma ba a shan ba an girgije ya bi annabi Muhammadu to wannan albanin fa kenan da yi kokari muka masa wannan bibiyar to dan Allah ya yadda ta jaki wanda yake jahili a barka da Allah zai iya tsayawa akan wannan matsalar yace za ta tare shi wanda shi karyatawa ma yake yana karyata ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan matsala ce wacce son zuciya ya shiga cikinta kuma maganan da zamu cike da shi shine yan uwa kafin mu bude layin kira magana na ƙarshe akwai matsala guda wanda ita ce muke so ta zamto mana matsala ta ƙarshe ita ce maganan nan da shi jahili a barka da Allah yake cewa wai manzan Allah sallama rana ta mai duka wannan karman Allah ya isa wannan su'ul adabi ne ga janibin manzan Allah in mun ce mutum bai san annabi ya ce an masa sharri in an ce mutum munafiki ne ya ce an masa sharri in an ce mutum mara tarbiyya ne ya ce an masa sharri amma wannan mutumin da gaji bai da magabata domin ko da a ce yana da iyaye na gari wallahi ba zai na irin wannan kalmar ga manzon Allah ba amma abin da zai baku mamaki shine wa'innan wajajen da muka kawo mun takaita ne akan wa'innan mun takaita ne sai kar mu zamo lokaci yayi yawa amma akalla ko da guda biyu muka kawo balle mun kawo su da yawa abin da zai ba ku mamaki shi anan jahili a barka da Allah wannan maganan da yi na wai rana ta yi duka wa mai Allah shi ne ya san hukuncin da zai amfani da shi domin su adabi ne wannan karami ne a cikin maganganun da yi kamar yadda kowa ya sani na ce ba burina ba burina bane in ɗauko maganganun da ya na su adabi annabi ina yaɗa yana jin daɗi burinmu shine duk maganar da ya yi wanda ta shafi ilimi to za mu biye ta mu dan sakace ta da haƙori amma abin da yake a nan ƴan uwa shine ya yi wani jahilci da rashin ladabi sai ya ce wai ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya kawai he rana ya dame shi ya da daga yaƙi sai ya nemi waje shi ma bayan rana bige shi ya je nemi ɓuya to in haka ne wai yana kwatantawa in dai da gaske haka ya fara da annabi to ta yaya kuma banza Allah ta yaya annabi sallallahu alaihi wasallama za a ce masa kuma girgije nabin manzo Allah shi kuma kun ji irin tambayan jahilcin kenan tambayan jahilci kenan anan in na gana ma ba zan baka amsa da murya na bayan baka amsa da amsan albani amsan da albani ya bawa kansa ya bawa al-imam zahabi cewa yayi idan al-imam zahabi zahabi ya ce imam zahabi ya ce yana son a hada masa wanne ne ba wanne ne ba girgijen bishiya ne inuwan bishiya ne ko inuwar girgije ne albani ya ce masa to ai mu'jiza biyu ne duka sun haɗu to kai ma a nan ba mu tambaye ka ba albani ya faɗa maka labari dan manzon Allah ya je jikin bishiya albani ya ce ai ba wai babu girgijen bane a girgijen na tare da shi amma in zai je wani waje ja'izi ne girgijen ya bar shi manzon Allah kuma ya shiga wannan inuwar in ji albani to amma anan abin da za mu yi shi ne rashin amanarsa sai dauko wani hadisi wanda al-Imam Bukhari ya rawaita hadisin mujalladi na hudu shafi na 39 hadisi na 2090 a 2910 sannan ya rawaita hadisin nan a hadisi na 2913 ya rawaita hadisin nan a hadisi na 4135 ya rawaita hadisin nan hadisi na 4136 da hadisi na 4139 muslim ma ya rawaita wannan hadisin a mujalladi na farko shafi na ɗari biyar da saba'in da shida hadisi na dubu na ɗari takwas da arba'in da uku al'imamun nisa'i ya rauta hadisin nan a mujallaji na takwas shafi na casa'in da ɗaya hadisi na dubu takwas da ɗari bakwai da sha tara hadisi na 8801 sannan musnad na abi ya'la ya rawaito na hadisin mujallal na hudu hadisi nan a shafi na 312 hadisi na 1778 sannan ibn hibban ya rawaito na hadisin a mujallal na bakwai shafi na 137 hadisi na 2882 sannan ya rawaita a hadisi na 2883 al-imam hakim mujallal na uku mujallal na uku shafi na 31 hadisi na 4322 sannan al-Imam al-Baghawi shi ma ka a cikin sharh sunna al-Imam al-Baihaqi a cikin as-Sunan al-Kubra al-Imam Ahmad a cikin musnad nasa a cikin sunan afwan duk sun rawaito wannan hadisin da shi wannan jahili a barka da Allah ya murdata abinda suka rawaita shine babu yanda aka ce manzon Allah wai rana ta bigi manzon Allah abinda aka rawaito yan uwa barin karanta mana hadisin a nufi cewa aka yi الإمام بخاري على فزن سيتي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبر رواية جابر بن عبد الله ينا بعد الأباري مي جابر يكي تشوى حديث يما نمو أجزا من زال الله أما دين إسكا سيما إذا حديث زاجي كما إيجي شيسا دين تشاء سلما دي داغو لروايكي الله سوكي Allah ya tsintsince mana wa'in yan tashin a cikin lamarin abin mamaki shi ne ruwayan nan fa mu'ujizan annabi ne amma da ke shaitan ne dan tasha sai ya murda mu'ujizan ya karya mata kai ya mai da ta zagi shi abin da ya ji hadisin kawai rana yayi duka a'udhu billahi al-imam jabir ne yake rawaitowa yace ya bada labari annahu gaza ma rasulillahi jabir yake cewa na yi yaƙi tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ke bala najdin mun tafi ta garin najadu falamma kafala rasulullahi lokacin da annabi ya dawo kafala ma'ahu ni ma na dawo tare da annabi fa adrakathumul qa'ila fi wadin kathir al adahi idahi sai baccin rana ya kama ma'aiki baccin rana da ke akan yi tafiya da daddare ne dare in yayi an fi yin tafiya da yawa safiya hai a huta yamma in ya sake rana ya sanyi sai a tashi sai a hanya to shine an kan huta da dan safi akan dan yi rurumi ko irin kaman goshin asubahi a yi rurumi a sake tafiya in sha biyu yayi kusa a sake tsayawa haka ake yi sai yamma ya a sake tashi shi ma zuwa dare a sake tsayawa dare a sake tafiya in asubahi ya kusa kaman in dabu duba hadisin nan na na ruwayan bilal da ke cikin muwatta na manzo Allah yace Bilal ka tashe mu a bacci ko wanda suka yi bacci din nan to abin da ya ba ku mamaki a wadi shaytan kenan abin da ya ba ku mamaki sai manzo Allah sallama a ruwayan da annabi suka dawo bacci ya kama su baccin rana mana lokacin da aka saba bacci fa nazala rasulullahi ruwayan cewa sai annabi ya sauka kan abin hawansa wa tafarraka nasu yastazilluna bishadari me ruwa yace mutane kuma ya suka dinga fita da gudu suna neman bishiya mai inuwa domin su su samu sanyin bishiya amma kun ji ake manzon Allah ciki kun ji an ce annabi na neman inuwan bishiya dan ya ji zafin rana duk ruwa ya babu amma shedanin sai yace wai manzon Allah ne ya ji zafi ya nemi ya buya don ya karyata mu'jizar mu'jizar nan na cewa waye ke ne girgije rayuwa manzo Allah inuwa to wallahi wannan wannan iskancin ba za mu yadda da ita ba don wannan abubuwa ne wayanda karshen ta fushin Allah sai ya zo same mu aboci daga nan abin da ya faru fa shine da ya bada ruwayan dukkanin masu bada ruwayan an sun yi sukan bude babi ne da ya halatta mutum ina tafiya ya rataye takobin sa kawai bukhari da haka ya babin fiqhun hadisin kenan yanzu wannan cin mutuncin in an tare shi sai ce ai buhari ne ya rawaito wani irin wannan abin da a ce bauchi da a sake mailaita abin da ake a yi tsiye yadda ake a kano to a mana tsiyen wannan mutum ya zo zo na kara wannan da ke faɗi wallahi wani magana da an faɗa da kanshi zai ce ya radda tukun ya sake shahada da kansa wani abin kasan mutum in bayi da hankali kuna gani yadda yake yana kai baki yana so ya ci shi na kusa da shi kuna gani tun ba a ganewa har mutane sun gane yana zazzare ido yana kai duka ko to wannan abubuwan ya kamata a ce in an ga mutum akwai alamun hauka a je a auna kwalwarsa amma ba za a bar mutum yana na tambele akan kujera kuma yana cewa musulunci bane wannan ba haka bane bai kamata ba muna kira da gaskiya wannan abin ya kamata a dauki mataki a kayan sa amma abin da za ku ji shine manzo Allah karashin hadisin annabi ya kwanta a wajen to a ka'idar sahabbai in an zo akan nemi bishiya ne mai sanyi mai yanayi mai kyau sai a ce wannan na manzon Allah ne ba wai dan manzon Allah ne yake bukata da haka ba sai dan Allah ne ya ce a nuna bambancin annabi da kowa kuma ku nuna kun zaɓi annabi akan kanku dan ba wai shi manzon Allah ne yace ni ina son ina mai sai ba ko da yaye ne za su zaɓi abu su fifita annabi akan su wannan shine dalili jahili ba haka bane mai ba fahimtan ka bace daidai to wannan ne yasa annabi ya zauna can sai suka ji manzon Allah ya ce jama'a ku zo halin mu ilayya duk ku zo sai aka zo aka dinga fitowa ana zuwa da aka zo ga manzon Allah ga takobi a hannunsa ga wani arne a kwance sunan shi gaurafu wanda shi gaurafu din nan abin da ya faru manzo Allah yana kwance sai tsallako ya tsallako ta katanga dake an bar annabi a wajen shi annabi dama Allah ya tsarkake shi da ya gangaro sai ya zo sai daga takobi ya sa manzo Allah yace man yamna uka minni waye zai hana kai wa zai hana cuce ka ya rasulullahi manzo Allah sai ce Allah a wani wayan manzo Allah ya mai ta so uku Allah Allah Allah Allah ne zai hana a cutar da ni yana tsaye kawai sai ya ji kawai yu ko ya gansa a ƙasa pep ya bude da ya ga takobi a nin manzan Allah manzan Allah sai saka masa wuya ya sa takobin ya ce masa to kai wa zai hana in kashe ka ya ce ya rasulullah kun khaira akisin ya rasulullah annabi kai hakuri kai hakuri ka rike takobin nan ka fi kowa mafi adalci ka fi kowa mai alheri ka fi wanda ya fi kowa iya alheri rike takobi an nemi a kashe ka ka rike kai kuma kaki manzo Allah ya ce to da ka shaida ba an mota da gaskiya sai Allah ya ce ya rasu wallahi a'a amma na yi alkawarin ba zan cuce ka ba kuma ba zan haɗa kai da wasu cuce ka ba ko jama'a na to wannan ne kun ji labarin gauraf da manzan Allah to shi annabi ya sa ka kira shi a wani ruwayan ya karɓa shahada wani ruwayan kuma bai karɓa shahada ba to a wannan ruwayar mu'jiza ne ko ko zagin annabi ne amma shi dan Allah abin da ya ba zagi bane ko ubansa dutse aka ce dutse ya sha rana dan Allah dan annabi kuna tanin duk da ba shi da wani abu a kowane gida akwai shi ma a murhu don Allah a zo a zage shi ba a ce dutse ya sha rana Allah ya sauke shigo yan tasha cikin wannan harka harkar ilimi Allah ya gyara abin da nake so in cike da shi yan washi ne a buɗe layin kira an saka yawan ban kira duk wanda zai kira bismillah lokaci yayi amma abin da muke so mu sanar da yan uwa shine wannan al'amari kamar yadda kuka ji kar ku ce mun yi zafi a kai walaikum salam dan jira kaɗan abin da muke so shine muna so mu kira zuwa da sunna da suke cewa ko bid'a bid'a din nan da suke cewa bid'a bid'a bid'a ba wani abu ne bid'a a wajen su shine girman manzon Allah kun ji abin da yake yace wannan abin bid'a ne idan har bid'a ne girmama annabi mu mun yadda mu yan bid'a ne malamu shibran yana cewa aw kufrun billahi an qala abdun مخلصا لا إله إلا الله فليكن لا يا أيها الناس كفرا والدم الكفر تحمد أقباه إن يكن لا أيها الناس كفرا يكي ينزو كافرتي ندم تنياتي لا إله إلا الله yake dan har kafirci ne dan mutun ya ce la ilaha illallah ya jama'a ku ta la ilaha illallah mu ta kafircewa da la ilaha illallah to haka za mu ta shiga bid'a da girmama annabi Muhammadu kai kuma kin annabi kai ka sunna magani Allah ya sauke sunnan fir'auna assalamu alaikum wa ke magana
Alaikar salam wa rahmatullah.
Suna daga yadda ake kira. Na'am.
Yawa suna na Muhammad bin Yaji Nera ina kira ka daga Kano.
Masha Allah Malam Muhammad.
Yawa to a kalla bayan gaisuwa da fatan alkhairi. A waɗannan nukudodi wanda aka tattauna akan wannan bawan Allah. To a kalla kuna da ƙoƙari kwarai da gaske wajen tafiyar da al'amura da bibiyar zantuttukan malamai yadda ya kamata. Wai an yi ko wannan mutumin ma akwai hankali a tattare da shi kuwa?
Wallahi abin da muke so gwamnati mana kenan yanzu. Yanzu abin da muke so kenan gwamnati ta bincika mana da Allah in ya inda hankali to saboda musamman da wa muke magana.
yawwa to ai shi ne dama maulana abin da nake kallo a nan ai ya kamata ma ka san da wa kake magana amma duk inda zai dinga wannan magana akan janibin ma'aikin Allah ai akwai bukatar wai ma a fara bincika kwakwalwarsa wai akwai hankali ko babu saboda kaga a satin da ya gabata ka kawo maganganunsa to amma kuma wannan kafin sai na ga kamar abin ma ya ƙara tsamari.
wallahi abin to sai kun ji na gaba ma Allah sauki lalle dai abin da ya kamata dai a dai kokarin da za a yi dai wajen kira ga ƴan uwansa ko nasiha a zauna a fahimci juna amma in dai dan adam yana tafiya akan haka to ba in ba shi kansa ba al'umman ma da yake ciki akwai damuwa wallahi abin da muke ta tsoro kenan Allah ya kuma ya saka alkhairi akan wannan kuma wannan shawarin naka yayi in Allah ya to shine dai ma Allah ya kara Allah ya zumunci mun gode mun gode mun gode mun gode a tashi lafiya tashi lafiya insha Allah abinda dan waye kira akai wannan yan uwansa ku ya kamata su fara daukan wannan ɗauniya kafin nan hukuma kuma eh tunda akwai kungiya na family a duba a ga me yake damun wannan a kwakwalwarsa Allah sauke dan wa suna daga ina ke kira kuma suna daga inda kake kira kadan rage kadan rage wayar ka assalamu alaikum alaikum na'am
suna na awwal abubakar daga zaria na'am
ina wa malam barka da zuwa wannan wuri mai albarka
na'am
muna jinjina wa malam da irin wannan namijin kokari da suke yi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa su gama lafiya Allahumma amin Allahumma amin Allah ya kara masa hazaka da basira Allah ya kara mana kusanci zuwa ga ma'aiki baki da mu Allahumma amin Allahumma amin wa iyyakum saboda haka malam ni ina mai ba da shawara wannan kokari da kuke yi don Allah kar a gajiya a ci gaba insha Allah gaskiya gaskiya ta yi halinta ba wai za ta yi bane gaskiya ta yi halinta duk mai son ya ga gaskiya ya ganta sai dai in ba zai bi ta ba wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne yawwa wannan abu da kuke yi wallahi waɗanda ba su gane ba yanzu sun gane ana kan ganewa ma Mm, wannan gaskiya ne insha Allah yawwa sai dai kuma shi aljanna dama ba kowa da kowa ne zai shiga ba to wanda duk bai bi hanyar da ya dace da ya bi ba to lallai ya san kuma shi tun kafin ya mutu gaskiya ne wannan gaskiya ne saboda haka malam muna godiya Allah ya kara muku lafiya da tsawon kwana mai albarka Allahumma amin wa iyyakum Allahumma idan amin iyaye suna rayu Allah sa a gama da su lafiya in kuma ba su rayu Allah ya jaddada rahama gare su baki da Allahumma amin Allahumma amin wa mun iyyakum gode shi kuma wannan dan tasha Allah ya mana maganin shi in mai Amin.
tuba ne Allah ya ba shi dukan tuba in ba Amin.
masu tuba bane Allah ya mana maganin su albarkan annabi albarkan manzo Allah.
albarka ne Muhammad da alqur'ani mun gode sosai da wannan mun gode Allah ya saka da alkhairi eh mun gode sosai da wannan kira yawa yana kiran ku daga ran Zaria a wala Abubakar sunana to Allah ya saka alkhairi wala wala abakar bari mu dauki nan ban ne kafin ga nan ban kuma eh Allah ya saka alkhairi wala wala abakar na'am me nan ban Libya ya jima a tsaye Assalamu alaikum.
wa alaikum salam suna daga inda kake kira
Da Umar Zakir ne daga birnin Zaria.
masha Allah sai dai Umar
Yawala da da wata wuni lafiya.
alhamdulillah lafiya kalau
To alhamdulillah muna kallon ku da wannan wato bawan Allah wanda kuke kira sa da idi don nutan tashi.
eh jahili abarka da Allah
To ku yi hankali ya maulana da kare ci ku na ga yanayin kallon nashi wanda yake muku wannan kanya ya maulana ku dan diba da ya bincika ga abu na farko dai abin da muke kira kai gaskiya lamari a jiya bincika a kai shi wato sakatiri a diba kwakwalwarsa lafiyar kwakwalwarsa haka samu lafiya da sannan a yi magana ta wala ta ta nan kowa ya damu ta nan a kowa nan ya wannan damu amma wannan yawa a jarumin sai na rasulai wanda yake ɗauko hadisai wanda suka inganta da basu inganta ba ya yi fat hikima a ciki wannan gaskiya kwaban ya yi yawa wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne mun gode sai dai to Umar wanda ya yi abin da muke kira da ya maulana Allah ya mun kara gode Allah ya saka muku da alkhairi sai dai Umar kuma Allah ya kara da jama'a mu duka a wannan Libya gida da mun gode da wannan Allah sawo sai dai mace a tashi lafiya mu da bayan sami na wada da Allah ake ya kawo saka mun kira ni mu muku kuriya da gaisuwa mun gode da addu'o'in alkhairi mun gode ga nan ba daga azi azi azi azi azi azi min Allah ya saka muku masar masari na ku da yi wanda ake tare to mun gode sai dai Umar Allah ya saka muku da alkhairi wanda yana daga cikin masu kokari da mun yi karatun nan kafin sakan kaɗan sun ɗauka sun yaɗa shi Allah ya saka musu alkhairi ga kuma nan ba na Amerika daga ina ne alaikum salam wa- suna da wanda yake kira
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya ankuri sunana takalmin Shehu Ibrahim na kira daga Amerika.
a'a takalmin shehu
Allah ya sa shehu masha Allah takalmin shehu
masha Allah to na san jama'a na nan da yawa ana nema a shigo bari da sauri sauri sauka Lalle Shehu, kuwa, mun eh.
gode Allah kare lada Allahumma Allah amina wa kare iyyakum.
lada.
Allahumma Ba amina wa shakka iyyakum.
yau yau dar- yau dar- yau daren juma'a Mm.
wannan daren din zai ci maka shaida nan duniya da gobe kiyama ka wanke annabi ka kiyaye annabi masoyi Ya hayya ka yi mu wanke ciki a ɗahirin makaho. amin malam abin da annabi fa da aka ce wal isra'i wal mi'raj Mm.
ya ya wuce inda girgijen yake Mm.
ya je halka gaskiya ne ba iya a shiga wannan gaskiya ne ya wuce inda girgijin yake la Kuma ilaha kuma illallah annabi kuma farko da aka bashi mu'jizan alqur'ani ko ne malam mu fa Mm.
ba ma girgije ba wo- wata annabi ya command wata ta zo kasa ya raba ta biyu Mm. iktawati sa'atu wan shakkal kama Allah ai malam malam a ce wai girgije ta rufe annabi yana yana tafiya ya zama na wo mu ni ma wani hali ya ga kamar a'a wanga abin ban mamaki ne da za ce ya hukuma annabi ai kaskata annabi ne Mm. gaskiya ne ga alkur'ani ga alkur'ani wani mujiza shi ma alkur'ani malam mun gode Allah kare lada Allah bar mu da kai Allah ya saka bar mu alheri da to kai, mun gode Allah kara sosai.
maka lafiya Allah Amin mu kara iya maka ka mun lafiya gode mun gode na sosai gode kwarai wanga damar da ka ba ani mun gode ba komai mun gode kuma jaw- jawabin ta- alaikum salam alaikum salam Allah ya saka alheri jawabin takalmin shehu da yayi wato abin aduba ne na farko manzon Allah nan fa ba girgije ba ya ketare wajen da girgijen ma bai zuwa ya je shi har sararin samaniya to idan za a yi maganan annabi da haka ya kamata mutum ya ya shiga taitayinsa salamu alaikum wa ke kira daga ina Muhammad Muhammad Sani Yusuf daga Yola Adamawa.
salamu alaikum yawa salamu alaikum daga na ke kira Wa alaikum salam Muhammad Sani Yusuf ne daga Adamawa Yola.
na malam muhammad sani
Ina yau malam gaisuwa da fatan alkhairi to mun gode malam muhammad sani da irin kokari da ake yi mana na wayar mana da kai da sungulla kullum dai ina kokarin samun kira malam yana karantarwa ba na samun lokaci.
ya ne mutum ya ne mutum.
Da sai yau Allah ya kaddara zan samun isa zuwa ga fatawa da ake yi da bayani da ake a kan shi wannan bawan Allah da yake kiran kansa malami ko kuma ɗaliban da suke kiransa malami.
gaskiya ne Wato malam a kullum tsakani da Allah mutumin nan ko ba mu ce masa Allah isa ba to Allah isasshe ne sai ya saka mana.
wannan gaskiya ne domin ya ciyar da mu abubuwan da kunnen mu ba sa son ji.
wallahi haka ne ya sa mana ɓacin rai mu tuna shi kawai ko mu ga hotonsa a social media wallahi billahi in muka gani ɓacin rai muke ji.
Mm.
to ko iya wannan kaɗai kaɗai Allah ya tashe mu da mu da shi ba mu mar Allah isa ba mu mar komai ba to ubangiji sai ya mana wannan sakayya tsakanin mu da mu da shi domin ya cutar da mu gaskiya ne wannan, gaskiya ne domin kullum masoyinmu yake tabawa masoyinmu nan kuma shine masoyin dukkan wani mumini duniya da lahira amma shi bai da buri a rayuwarsa ko da yaushe sai dai ya cutar da mu domin ba da san mu ba wani abun sai mun tsaya mun ji dole saboda me mu ji me ya faɗa wannan gaskiya ka gani.
ne wannan gaskiya ne to irin wannan shine zai sa ko hotonsa muka gani billahi lazi la ilaha illa huwa sai mun jiran mu ya baci wannan to gaskiya kuma ne kullum muna aika masa sako a social media muna masa comment wani ya fidda mu a group din ko yaransa ne ko shi ne wani dai a ta dai abubuwa dai maganganu mai ta musayan yawo da shi wanda kuma mun riga da mun san a nan gurin da kuke a nan baucin shi bai isa ya fito ya yi yawo ma inda za ku kalle shi ba Wane- wane shi?
domin na tabbatar ko da taron aure ne Allah ya kaddara a ce an yi gayyata ga ku gashi ya san za ku je to ni na tabbatar sai dai shi ya fasa Ah, wane zuwa domin shi?
ku ba za ku fasa zuwa ba wane shi amma shi ya je gurin don ya ido hudu ya kalle kuma ba zai iya ba wane shi ballantana kuma a ce ya yi gayyata ko kuma an yi gayyata ya amsa gayyata Mm.
tsakaninmu da shi Allah ya isa mu Allah isasshe ne ko muna gode muku muna gode muku muna gode muku Allah muku albarka Allahumma amin Allah ya kara muku mun gode sosai mun gode sosai sai di dukkan irin abin da Allah ya ke bayan ta na gari Allahumma amin.
alkhairi Allah ya muku bidahi rasulillah Allah ya bidahi saka rasulillah.
Allah Mun ya gode, saka da mun gode.
alkhairi Allah ya Allah ya saka saka alkhairi Allah ya saka alkhairi mun gode da addu'o'i da yan uwa suke ta yin alkhairi assalamu alaikum
Assalamu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai dai.
na'am suna daga inda ake kira Sunana Bashir Awan da Nastar Dandima Local Government daga garin Tumburkai.
na'am
To sai dai mun kira mai godiya da fatan alheri.
Allahu akbar ya katsina
Alhamdulillah.
Allah ya kara ba ku zaman lafiya ya dawwaman muku da zaman lafiya Amin sun ma'ana, amin sun ma'ana. Muna Allah ya ta roƙon dawwaman ku ne mu ma duka Allah ya tsare mu baki daya albarkan goshin mu Amin muna amin muna mu roƙon mu kar a albarkan gajiya girgijen da kullum yake mu ne wa za manzon mu ci gaba da bi da Allah ima Allah ya wannan lullube mu da zaman lafiya baki daya Amin Allah ya kare mu ya kare ku Allah kuma ya ji kan mahaifa.
jazakumullahu khairan masha Allah Wannan alhairin da suka bar mana ba abin da za mu yi masu sai dai adda muna roƙon duk wanda yake bin wannan shirin program salati goma zuwa ga babanmu.
Allah Allah ya ji kanshi Allah ya mai rahama.
Allahumma amin Allahumma amin Allah ya sa ya huta. Allah ya sa shi na Azan Musa ta fa balewa.
amin amin Ga ƴan jazakumullahu kwanan da suna gaishe ka da bulama duka sun ce mu duk muna gaisuwa.
ziyara duk muna ziyara muna ziyara muna jiran masu tambaya su iso
To ka huta lafiya sai hidiyar.
Yawari. Assalamu alaikum
Assalamu alaikum wa alaikum salam suna da gidan da ake kira
okay assalamu alaikum wannan na'am wa alaikum salam
yau kana magana da Muktar Usman na'am
yau kana dan gora masha Allah malam Muktar to mu ne muku fatan alkhairi to muna godiya
ubangiji Allah ya ba ku gama lafiya ya muku kyakkyawan ƙarshe duniya da lahira to amin amin amin amin amin amin masala muna jin daɗin shirye shiryen nan da ake yi Allah ya saka da na kai wannan bakin ba za dai mu ce komai ba Mm, ba komi ba komi jari a bakka da Allah kuma shi da Allah kawai yau Eh, yau masha Allah.
sai dai mu ce gashi ga Allah na ga abin da yake yi wanda yake yi wa ya fi ƙarfinsa gaskiya ne
to Allah ya ƙara mana soyayya na ma'ariki Allah ya ji kan malam Allahumma amin wa iyyakum Allah ya ƙara yi wa rayuwa a rabarta Allah ya ba mu gama lafiya da kyakkyawan ƙarshe jazakumullahu khairan mun gode masha Allah masha Allah suna daga yadda ake kira kafin nan ga numbar Libya
assalamu alaikum wa alaikum salam
sai dai barka da barka ya himma ibada alhamdulillah masha Allah alhamdulillah
Muhammad ne yake magana daga Maiduguri.
na'am sai dai ya Maiduguri
Alhamdulillah, masha Allah, almajirin hujjar da Islami.
ah wai wai wai ya hujjatul islam
Masha Allah, wallah, alhamdulillah.
to Allah ya saka kai da Allah a mana ziyara wajen shi kafin a mana ziyara kafin mu zo da kanmu Sai dai muna godiya muna ziyara.
Allah ya saka alkhairi Allah ba zumunci Masha Allah, barakallah.
Allah ya saka alkhairi Allah ba zumunci Alhamdulillah.
Allah ba zumunci to me number Libya nan okay afwan eh, afwan sai dai Muhammad Masha Allah.
eh Masha Allah, barakallah.
Allah ya saka alkhairi Allah ba zumunci me number Libya nan ya jima bismillah
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Ah, Sheikh Muhammad Nasir, almajiri
akaram Allah. Ni Abubakar ne daga Libya.
masha Allah malam Bakar
Ai, Dama mun zo ne mu gaida ko malam dan kuna kokari. Na dade ina bibiyar shafin ka ban samu ba ne kira sai yau.
Allah.
Gaida Sheikh Jalal.
Allah Ya wani fata ya duka.
Allahu akbar Allahu akbar mun gode Allah Masoyan ku ne na zo ne gaisuwa kawai Allah kare lafiya kuma Allah kare himma.
mun gode Allah ya albarka Allah ya albarka masha Ina Allah kokari sosai.
mun gode mun gode
Masha Allah gaisuwa ce.
to a gaida a gaida jama'ar libya duka a gaida jama'ar libya Masha Allah. to salamu alaikum suna daga yadda kake kira
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa ke magana
Abu Aisha ne.
na'am mala abu aisha masha Allah muna jin ka
Yawwa, muna fatan alkhairi ma wannan zama.
na'am
kuma gaskiya wannan hujjoji ya da tabbatar mana cewa watan wannan eh, dr wanda kai tagin sunansa gaskiya bai da hujja na'am
zama na farko ka faɗa daga cikin hujjoji ko a cikin alkur'ani ma Allah ya faɗa wa zallalna alaikum tamama anzalna alaikum almanna wassalma
yawwa to kaga idan har banu isra'ila Allah ya sauka musu da girgiji bayan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine a cikin ulul azumi ai ba ma abun mamaki bane a zauna ana jayayya sai dai idan babu imani wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne amma mu da muke bauchi kamar ni makwabcinsa ne mun juma muna bibiyan watan wayannan banna da yake na cin mutunci Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne gaskiya ne kuma mu da a gaban mu aka yi lokacin da aka masa tsiye a fada na'am mutumin da bai san wa ma bima'in wasu dirin ba bai san watan na'afi wal man'ut ba san wa'annan ba to yaushe za a zo a ci ne so ku dinga wayar da mutane kai kuma muna roƙon Allah ya gaggauta maida masa kiyan da yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin Allahumma amin yawwa muna godiya to Allah ya saka alkhairi akwai wata namba daga daga waje mun gode da wannan jawabin makwabcin makwabcin malam in sha Allah zan yi taliki akai jawabin ka akan Allah zan yi taliki akai akwai wata namba daga waje in na dauka zaka saurara talikin mu to mun gode wa alaikum salam wa alaikum salam daga ina ne wake magana na'am akramakumullah ya abijan alhamdulillah kowa da kowa lafiya lau alhamdulillah
muna kawo kuma muna bayan rikon insha Allah alhamdulillah kuna bayyana kan wasu sai Allah Allah ya kara mu ganin zuwa amin mun gode Allah ya kara mu ganin zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mu ganin zuwa amin amin albarkan manzo Allah amin albarkan manzo Allah ina ce sanin kamar da gare ko kuma a da sauran al'umma kuma da ya da yana jita da suwa ne da to a gaida mana dukkan yan uwa da aske a wajen gaba daya a gaida kowa da za su kowa yin sha mun gode sosai mun gode sosai mun gode yawa ne alkhairu ya fito mu dare Allah ya fara mu da shi albarkan manzo Allah Allah ya ci gaba Allah ya fara mu da shi don albarka albarkan annabi albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan muna ji zai kola ko da yaushe nan ana kira wani ta da jira-jira sun yi wa ba a samun dinka Allahu akbar Allahu akbar amana uzuri da yawa da yawa ana karatu ne bai hannu da yawa bai hannu mafiya ne yadda duka muna tare ku insha Allah to mun gode sosai mun gode jazakumullahu khairan kuma karatu muna bibiya ana muna ganin yana samun ci gaba Allah sosai Allahu akbar Allahu akbar jazakumullahu khairan an san sun suna harshen su amma ne duk da yawa za za za mu ga cikin kai da in ka tsaya ga mutum kana karatu da duk yana wani shirin ka san hada karatun ka ba su ba insha Allah.
Allahu akbar to mun gode sosai a gaida mana dukkan yan uwa da ke abuja eh muna godiya muna godiya Allah sa ka alheri Allah sa ka alheri Eh, to dan uwa daga abijan muna godiya Allah sa ka alheri Ah, suna daga yanda ake kira sauran kira nawa za mu ɗauka mu soka assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam suna daga inda ake kira
Akarwakallah ya aiki amin wa akramakum amin alhamdulillah ya himma.
alhamdulillah himma ba ta garabu
Abubuwa ne kawai yana muku fatan alheri.
to muna godiya mun gode sosai mun Kuma gode.
sha Allah.
Allah ya A saka gode alheri.
sai.
mun gode mun gode to alhamdulillah akwai magana da nake so ita aliki maganan makwabcinsa da ya kira mu din nan Abu Aisha ko Abu Aisha ko to ah, abubuwa ne wayanda ah, abu ne wanda dama yake sananne shi ma makwabtansa ma duka ba zaman lafiya yake da su ba saboda bayi da kwaikwayon ɗabi'un manzan Allah lokacin da muke zuwa gabatar da maulidi wajensa da makamai wasu suke tsayawa a hanya to an ce almajiransa ne wasu sun ce ba almajiransa ba ne to amma da za ka ga sun yi kama da su suna ga wani mutum to Allah alamu to duk irin wayannan ɗabi'u wanda za ka gansu ba kyau to a ce malami kamar ɗan daba ka gaina yawo da terrorist Allah sauki ba komai eh, Allah ya shirye su Allah kuma ya baku hakurin juriya da irin munanan kalaman da yake yi Eh, Allah ya baku hakurin juriya da munanan kalaman da yake yi da mu baki daya na'am wa ke magana salamu alaikum to ba ma ji to salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam suna daga inda ake kira
ya shi kana magana ne da Khalid Ahmad daga Rishi na malam Khalid
akan hukumar lahu na kira in gaisuwa ne don saboda ban saurari maudu'i ba amma dai muna jirgina muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala muna fata Allah ya kara mana yawan irin ku a cikin fara shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala Allah ya mana haka Allah ya mana haka kuma mafiya maududin manzon Allah Allah ya tashe su a cikin mafiya manzon Allah ranar alkiyama
Allah ya kare su Allah ya tashe mu a cikin masoyan manzon Allah sallallahu alaihi amin wa amin amin albarkan manzo Allah in za mu musu shaidan su makiya maulidin manzon Allah ne su kuma su mana shaidan mu masoya maulidin manzon Allah Allah ya mana haka Allah ya mana shaida kafin su yi. Allah ya mana shaida ba mu san shaidan su Allah Allah kana lafiya amin amin mun gode Allah ya saka Allah alkhairi ya kara alkhairi mun gode mun gode mun gode masha Allah assalamu alaikum suna daga inda ake kira sauran kira biyar da mu sauka
wa alaikum salam na'am
akramakallah wa akramakum
barka da kokari a istihadi suna na Abdullahi ina kira daga Gombe ma na mal Abdullahi ya gombe
wallahi lafiya kalau alhamdulillah muna ganin ijtihadi da kokari da ake Allah ya kara sutura Allah ya kara kusanci Allahumma amin wa iyyakum Allahumma amin Mun mun gode, mun gode, shukran jazila.
to jazakumullahu khairan mun gode a ga mana zaman gombe baki daya Insha Allah, insha Allah.
tabarakallahu Adalla.
tabarakallahu masha Allah assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam suna daga inda ake kira
Sheikh Muhammad Nasiru Sunna, to Allah sunana Muhammad.
na- na'am Ina kiran ka daga Yobe.
wai wai wai ya yobi
Tafi a karau ina maka fatan alkhairi.
amin Allah ya mana baki daya Kuma ina baka hakuri da irin wannan mutumin, hadirin mutumin nan.
Allah akbar
Saboda wannan mutumin banzan mutum ne banda zagi ba abin da ya iya.
subhanallah
idan kana ganin yadda yake hudu ba a masallaci ranar juma'a wai musulmi ne malami kuma zai na zagi a masallaci bacin zagin yan maulidi da yake yi kuma shi ne tambaya ta yanzu a nan hadisan kamar karatun da aka masa na farko da aka yi hadisan da ya karyata Mm.
mene hukuncin wanda ya karyata maganan manzon Allah kafiri ne koko wallahi shi sa muka cewa karatun jahili a barka da Allah
a in hukuncinsa tun da ya sani maganan annabi ne ya karyata shi ne nake tambaya hukuncinsa kafiri ne ko ko mene ne to ka san mu da ke muna kallon sa a matsayin jahili ne ba mu tunanin ma ya sani to yanzu da idan ya fito ya ce ya karyata karara to yanzu ne za mu masa hukunci amma mu a sanin mu mun san jahili ne bai sani ba to amma jahili a barka da Allah duk da jahilci da uzuri ne gaskiya kan kwarai jahili ne dan naji ma yana jan wani aya wai yana cewa wai walillahi ala nasu hijjul baiti
to
kwarai kuwa jahili ne to shi ai wa- wato ya ya karasa ta ba daidai ba kenan
kwarai kuwa kuma gashi ga shari ne da shari abin da ba a yi ba sai ya faɗa ya ce a yi Allah Allah Allah Allah Allah Allah ya sauke Allah ya shirya wallahi shai muna ba ku hakuri kuma muna muku godiya da ku da su Sheikh Abul Fatai su Hujjatul Islam din muna godiya muna gaishe ku kuma to muna godiya muna godiya muna muku addu'a kuma muna muku fatan alkhairi to Allah ya saka alkhairi amin amin Mm, Allah ya saka kai. Na'am. To sauran kira na ya karanta ya karanta ta da ruwayan Hafsun. Gani ya ji ta da ruwayan warshi ya ya- ya ce. Kuma maybe karshen ayan ne. Domin akwai ayoyi da yawa a nan wanda ya gugutsure su wanda ina tare da su. Bila adadi wanda zaka ji an ja su ba kyau. الله يسويك وبالحق أنزل الله وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل نتي كاي الله يسويك نعم عليكم السلام نعم وكي وغانا سنة لغن دا كرا
ana kira daga daga alaman to masha Allah ne ne me tambayan ba tambaya Assalamu alaikum suna daga yadda ake kira Halo.
Wa alaikum salam suna daga yadda ake kira ta shi ke mitko Assalamu alaikum cire a mute din sai mai addu'a cire ta mute mute mute so a takaice ruwa wannan kiran da muka ba da dama kamar yadda kowa ya saurara mun ba da dama ne saboda wato almajiran da suke ganin kamar ko suna kan gaskiya da Allah ko suna da abin da za su faɗa ko shi ɗin kansa Allah zai kama yin imani ya shiri ya kuma shiga da abin da yake kai. Salamu alaikum. Kaɗan za mu soka. Salamu alaikum.
Alaikum salam ya shehi.
Yawwa, salamu alaikum. To, ai ba na jini. Assalamu alaikum. Yawa masha Allah ya himma me suna?
Alhamdulillah ya shehi kana magana da Mansur daga Mubi Adamawa State.
To masha Allah malam Mansur.
Na ga ya shehu.
Lafiya lau ya himma ibada.
Ya kokari ya hima.
Alhamdulillah.
Eh farko dai ina wa Sheikh Adamu ta tafa wa balewa Allah ya kara masa yarda.
Amin amin wa iya.
Allah ya kara masa karama gaskiya ya haifa mana gurzo jarumi a fagen dagan masoyin Annabi Muhammad.
Amin Allah kara mana sauri.
maganan gaskiya waɗannan mutanen wallahi idan mutum yana ganin program nasu gaskiya da zai iya fashewa idan har mutum akwai son manzon Allah a zuciya. Sabida waɗannan mutanen kiman manzon Allah ko kaɗan babu waran. Musamman shi wannan mutumin suna faɗan maganganun da ba daɗi wanda maganganun da ko da kafiri ma ba zai faɗi wannan magana.
Ku bar shi da Allah insha Allah.
to matsalan su su kuma idan ana ce musu su magiya manzon Allah ne sai su dinga musawa to gashi kuma maganganun su gaba ɗaya yana nunawa a fili
Ayya.
saboda ga su waɗanda suke fita daga bayan su suna maganganu a bayan filin nan idan ana program su kira su kare wannan magana idan kuma ba su kira sun kare ba to gaskiya ba su da hujja Gaskiya ne.
kuma su tuba su dawo kuma su so annabi Muhammadu sallallahu alaihi Gaskiya wasallam ne. Gaskiya ne.
gaskiya yanzu dai an yi walƙiya duk mai neman gaskiya dai sai dai kawai mutum idan shekan ya riga da zai shi to sai dai mu ci Allah ya kawo da shi.
Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin mun Allah ya gode.
kara musu lafiya Allah ya kara wa Ina shi khairi.
Allah Mun ya gode.
Allah ya Allahumma amin.
kara wa shi da don muka karama.
اللهم امين اللهم امين Gode, اللهم Allah.
امين جزاكم الله خيرا Eh, in sha Allah gode sosai da wannan mudakala ta gini mun gode sosai assalamu alaikum assalamu alaikum suna daga inda ake kira wannan in sha Allah sauran kira hudu mu sauka Eh, assalamu alaikum.
wa alaikum assalam Ha Maulana barka da kokari.
barka sai daga ina
Suna na Adamu yana kiran ka daga Lagos.
masha Allah sai dai adam Masha Allah to muna godiya da wannan kokari da kuke yi. alhamdulillah Allah ya saka muku da alkhairi.
amin amin Ubangiji Allah ya karfe ku kuma Allah ya kare ku dukkan wani abin da zai damu rayuwanku.
Allahumma amin wa iyyakum Sannan kuma muna jin sako ko muna fahimta kuma sako yana kadin da ake so sai.
wannan gaskiya ne wannan gaskiya To ne saboda haka ba abin da za mu yi dai mu a matsayin mu na masu arere mai taimako adda Ubangiji Allah ya karfe ku kuma Allah ya kiyaye ku ya kare ku.
Allah ya saka alkhairi mun gode Ubangiji kuma Allah ya kara basira kuma Allah ya ji kan mahaifa Allah ya kara jin da rahama a amin wa gare su.
iyyakum amin wa iyyakum gaskiya wannan ka mai gida ta ba amma kan dai baya an ba baya baya kuma ta ta amfani astaghfirullah alazim to saboda haka muna ta addu'a shi Allah ƙara zarewa amin wa iyyakum masha Allah Allah taimaka mana masha Allah masha Allah masha Allah Allah ya saka da khairi wannan addu'o'i na alkhairi mun gode mun gode alaikum salam
shekna barka da dare almajiri suna daga inda ake kira sunana abdulkadir nasiha funto a jihar katsina wai wai wai wai to lallai za mu sha nasiha kenan ina muku fata alkhairi alhamdulillah ya himma Allah Allah Allah karan ku lafiya da zama lafiya amin wa iyyakum ala abdulkadir amin wa iyyakum Allah ya tsare ku ga zara ku gaba ki da matsayin manzon Allah jahi rasulillah jahi rasulillah da abubuwan karatu abubuwan abokan karatu ka irin su abul fatah al-sani junaidu abubakar asufiyu da kuma wani abokin karatu kana na wani wani tsaura wanda suka yi bukafura ga mutu kura da da tajaki Sheikh Burhanu din kenan Sheikh Burhanu yawa to duk yawa to duk Allah ya muku albarka ban ga baki ku Allah ya saka alkhairi mun gode Allah ina roƙon ka Allah ka ji kan shi amin a ga Musa da mazai maza Allah bijahi rasulillah bijahi Allah ya karfa ku wannan abun da ke Allah ya kara baka kwarin guda amin bijahi wallahi malam ba na iya bacci sai na kalle ɗaya daga cikin wallahi Allahu akbar Allahu akbar wallahi wannan kun tabbata ku masu kare kima da Muhammad la hawla wala quwwata illa billah wallahi malam Sheikh malam Haris Jos ya tabbatar min wallahi wannan ku irin zaratin zamanin manzon Allah ne masu barka da manzon Allah astaghfirullah alazim ne mutum ne mutum Allah ya kara ku lafiya da matsayin manzon Allah rasulullah mun gode da addu'o'in alkhairi insha Allah na gode da saka alkhairi jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan alaikum salam sura kira biyu insha Allah shine zai mun addu'a assalamu alaikum suna daga inda ake kira alo barka ne maulara barka sayyidi
barka da waraka maulara barka ya himma
himma sai gariya maulara suna na shaibu na'am sayyidi man shaibu
Allah ta lafiya maulana.
Mun gode sai liman sha'ibu mun gode Allah ba zumunci.
Allah tsara himma Allah tsara mana soyayyen ma'aiki.
Amin bi jahi rasulillah amin bi jahi rasulillah.
Ina godiya ina godiya ni ma ina fatan zan kira in samu maulana mu je ga.
Babu komai insha Allah. Kan yi ko maulana.
To mun gode sosai mun gode sosai.
A abin da musu gine da maulana shi ka bin fata duk ina musu gaisuwa.
Duk kowa zai ji insha Allah insha Allah suna jinka insha Allah. Mun gode mun gode mun gode insha Allah. السلام عليكم سلام كده ان شاء الله وعليكم السلام نعم daga ina ki suna daga inda ake kira ina kira daga adamawa jihar alokar kano na'am masha Allah
ina gaisuwa kuma na gaishe kamala to mu ma mun gode da gaisuwa mun gode zumunci a to Allah kara yi kuma Allah Allah ya saka alkhairi mun gode masha Allah ina gode sosai malam masha Allah yawa assalamu alaikum
Salamu alaikum.
Alaikum salam suna daga inda ake kira.
Ibrahim ne daga Ghana.
Na Mala Ibrahim.
Yau na wuni lafiya.
Lafiya lau ya himma ibada.
Lafiya alhamdulillah ya yi kan.
Alhamdulillah akwai tambaya ne?
Ah ba tambaya dai fatan alheri.
To Allah ya amsa mana Allah ya mana duka.
Allah ya Allah ya tsare.
Albarkan annabi albarkan.
Allah ya gara wasira. Madalla.
Mun gode mun gode. To mun ɗauki na ƙarshe kenan. insha Allahu to gashi na ƙarshen assalamu alaikum wa alaikum salam na'am suna daga inda ake kira Muhammad ɗan maina ne daga alƙalai Bauchi State na malam Muhammad ɗan maina
da farko dai ina isar da gaisuwa na izuwa ga babban malami na almajiri almajiri
hakika malam kamar yadda karshe lallai wannan shi dama mun daɗe da sani shi kuma ya daɗe iya bakanta mana cikin janabin sayidina rasulullahi to amma da yake mu dama mun san shi kuma kusa da mu yake mun san asalin shi yasa da muke kawo da kai akan shi saboda yanayin gidan da yake gaskiya ne eh gaskiya ne duka da ke uwa mana da labarin
lallai eh muke da ainihin tarihin shi ko mun san shi amma dai to dama dai ko ba cewa yayi bane duk wanda yake taba janazin sai ibn rasulullah ya san ba dan halal ba ba dan halal bane ko garin kawunan sa ne ko kuka san komai a mu kan lalle mu mu kan dan ni na zauna ma cikin garin gora ba komi ba komi mahaifiya na ma cikin garin gora a to a to ai kawunan sa ne ku malam kawo na zato a ba mu bane wallahi malam mu ba kawo na zato bane
kasan kasa ko wani matsalar da ta faru lokacin da ya zagi ma'aiki ya yi batsanci da iyayen manzan Allah to kasan shi Allah akwai shi da kamu dan har yau ba abin da yake alfahari da shi kaman cin mutuncin iyayen annabi da yayi wanda ita ce farkon zanzalar da yayi yake nuna cewa ya kai ya kai yanka tun da ya kai faɗa abin da ya ga dama kan iyayen annabi to a lokacin da aka zo aka takura aka ce to ana ce idi dutsen tanshi idi dutsen tanshi sai aka ce to waye ne asalin dutsen tanshi da ke kasan dutsen tanshi unguwa ne kan dutse ne to sai karshe dai haka mutane suka dinga tambaya to ashe Allah akwai abin da ya boye a karkashin dutse din to wallahi aka zo ya dinga tada wani kawuna ne wani aka ce ana neman baffa har yanzu to kasan fatan mu dai Allah Allah dai sa dai kaman yanda Allah Allah ba mu asali mai kyau asali shine komai asali shine komai shi yasa raddin da albani masa hadisul ghamama lahu aslun asil hadisin na da asali sai dai kai ne baka da asali eh Allah sa ka alkhairi amin amin mun gode mun gode mun gode mun gode masha Allah to za mu yi addu'a Allah kuma ya saka mu kowa da alkhairi duk wanda suka kira suka yi mana addu'o'i na alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi kuma ƴan uwa afwan wanda suka ta kira ba a samu dama an ɗauka ba har an kai ga addu'a to muna ba da hakuri muna ba da hakuri ɗauka ga musu an yi addu'a to Allah ya saka alkhairi Allah ya saka da alkhairi kuma wannan karatu da muka ɗauko na wato jahili a barka da Allah wannan hawa na biyu ne amma muna nan tafi insha Allah kuma duk lokacin da aka samu dama a kasance da mu a wannan shafi mai suna Nasir Sheikh Ado Musa insha Allah za mu ci gaba da wannan karatu a koda yaushe duk lokacin da muka samu dama in kuma mun samu hali ma za mu shiga shafin mu na Sarki Zaki MKK da karatun da muke gabatarwa na Dausayin Faida duk za iya sauraron mu akan wannan matsaloli da ake yi shi kuma wannan mai cutar da masoya manzan Allah Allah ya san abin da zai masa a ƙarshe kira ji nake so ne kira na farko zuwa gwamnati gwamnatin jihar Bauchi gwamnati ce wacce tana da alkhairanta da daman gaske wanda ba mu manta da shi ba kamar yadda zan yi magana a kayi dan a takaice kasancewar na shigo da matsala kuma wannan karatu da na yi ya shafi ɗaya daga cikin wa'inda sun san halinsa a garin bauchi mutum ne wanda bai taɓa zama da kowa lafiya ba ya takali wannan ya takali wancan ba shi da wani a gaba da shi bai jin kowa duk wani mai mutunci to yana ganin kamar zai iya cin mutuncinsa duk wani mai iyaye yana ganin zai zubar da kiman iyayensa da Allah abubuwan da ya rasa su yake hassada a cikin rayuwarsa to amma matsalolin da ake fuskanta da barazana shine a kamar ko ga yaushe matsalar da ake samu shine sa ido da ake yi ma wa'inda ba su cancanta ba kuma an san suna da matsala har matsalan su ya kai ga suna ganin za su iya ɗaukan kowa za su iya ɗaukan komai to wannan yana kawo bala'i yana kawo barazana ga rayuwar mutane hasali sai an yi barnan da ba a dama a gyara kuma sai ga ana wayyo wayyo da mun sani da mun yi kaza to gaskiya yana da kyau mu muna nan mun fi adadin yatsu mun fi adadin yatsun hannu kuma wallahi ya sani duk wannan surutan da yake yin kuran roba ɗeran roba ne ɗera ne na roba don kawo motsi baya iya idan da za a yi maganar ilimi a matse shi a mintuna kaɗan wala zai daina baki zai daina maganganu to muna fatan hukuma su sa hannu akan wannan al'amarin zage-zagen da yake yin nan yayi yawa ya zagi waliyan Allah ya zagi bayan Allah hatta abokan sama bai basu ba hassada duk wanda ya fisa sai ya zage shi in ka tana zagin mutum to ya fi shi to ko mu da muke da yake zagin mun nan muka gane cewa wato kallo takalmin me yake Allah ya taimako amma dai abinda muka ce mu ko da za a sa ido to idan dai zai ci gaba da jan layi akan ma'aiki to za mu mai yare daidai shi kuma za mu yi magana yadda zai ji kamar yadda mu ma muka ji maganganunsa akan ma'aiki ba za mu yi ta kwana da bakin cikin wani na zagin ma'aiki ko na faɗin bakaɗin maganganu ba wannan maganganun da kuka mun saka wanda za mu zo da shi na gaba ba zan ce muku ga rana ba kasancewar za mu yi tafiye tafiyen maulidi amma dai in mun zo da karatu na gaba to za ku ji irin alkaba'i da ke cikin abubuwan saka rashin albarka da rashin imani ya shiga da zamiya Allah ya shirye mu kuma muna kira ga iyaye su ja yaransu su duba wani irin abu suke yi ko izalin ne akwai wanda za yi mai hankali amma mutumin da ana gani ido da ido ga matsalolin da ke faruwa ana zargin sa da abubuwa makamantar wannan hatta makwabtansa da kawunansa to kaga wannan ba karamin matsala bane Allah ya sauke wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dan uwanku Muhammad Nasir nake cewa da ku bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kiyana al-fatih ma ubi wal khatim ma sabaka nasara subhanallah alhamdulillah